أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتهدي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يا الله يا فليس لهذا اللغز أن يفكر wannan ilgazi zaurance a faɗi magana amma kuma wani abu ake nufi wannan zaurance bai zamo ba a ce an warware shi an gane shi amma kuma ai ya warware mana shi ya warware shi wala li hazal mushkili wala ga wannan abu mai rikitarwa an yi halla shi ma a ce an warware shi an gane shi yanzu ya zama abu ne da za a iya gane shi da farar fata Allah ya ba wannan mukami to za a iya karba a ce dama su aka saba annabawa su aka saba kaza kaza da sharifai Allah amma Allah tabaraka wa ta'ala ya dauko abin da ya kawo cikin wannan daji na Afirka cikin wanda inda za a nuna Afirka sai da a nuna mutane ne da ba su ci gaba ba mutane ne a gindin kuka mutane ne masu tsafi mutane ne da kaza kaza to kuma hatta shekani ya yi ilgazin wannan abu yake cewa wai rana ce ta bullo da daddare ne ita kwa rana lamarinta ba a saba ta bullo da daddare ba sai da rana amma yau ga ta bullo da daddare to kuma shi ake cewa dai shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama a fahimta ta bayan Allah yake nuni cewa rana za ta bullo ta yamma ta yamma rana ta gabas aka saba tana bullowa ƙarshen duniya rana za ta bullo ta yamma na zahiri yana nan amma dai irin wannan abu ya bullo a cikin baka fata to wannan abu hikima ce ta Allah don Allah ya ga imani tsantsa imani tsantsa da balarabe ne mutum ya dinga kallon sa ya ce ko dan kyansa ma za a kalle shi a wannan sai dai a kalle shi dan ibada eh sai dai a kalle shi tsantsa dan ibada tsantsadan son Allah tsantsadan abin da aka lura an ce don haka ruwan zanzan ba mai daɗi ba ne don da mai daɗi ne ko don daɗinsa za a sha amma saboda rashin daɗinsa sai dai a sha don ibada sai dai a sha don ibada to kuma ikon Allah akwai abubuwa da yawa da duk suka yi nuni zuwa haka yanzu hajar al-aswadin nan sunansa ma dutse baki gashi nan duk abin da girmansa da komai bayan mutum ya shafa shi da hannu sai ya sumbance shi da baki sai ya yi sujada a kansa ba don turmutsutsu da da abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa da ya fi nono fari amma kuma zunubin al'umma yasa ya zama baki to wannan dai duk bayani ne ko shi yanzu wannan khalifa da yake baki amma asalinsa da komai mukaminsa da komai ai mukamin annabi ne salma ana fari tas ne fari tas ne ya zo mukamin shehu jani radiyallahu ta'ala anhu shi ma kuma jani kuma fari ne to ya zo kuma shi mukaminsa dole ya zama haka duk gaba ki da dama duk waliye sun yi magana muhiddin ibn al-arabi shekara yau wajen dubu ba wani abu ya yi magana ya ce ba fara fata ba ne baka fata ne haka shehu dan fodiyo duk an faɗe shi ba wai ana jiran ko ya zo ba a san shi ba da haka duk waliye da suka gani suka ce gashi jigga baki daya saboda an faɗe shi to wannan abu mai rikitarwa an yi halla a ce an warware shi fa hazar rajulu wannan mutum mai girma ta kallama anhu shehu tijani shehu tijani ya yi magana a kansa shehu tijani abul abbasi bai cika warware abu ba ana ce man magajin annabi sallallahu alaihi ya faɗi ilgazi ya bar ko mutum da fahimtarsa ya bar mutum da hankalinsa to amma duk da haka shehu jan abul abbasi ya faɗi maganganu mai yawa a kansa ya ce ma faila faila teku ta karyo ta kwaranyo da alheri mutane suna neman ɗigon ruwa ma amma yanzu ga tekunan ta tsuro musu a yanzu dai su yi abin da za su yi da shi kuma ya koma to faɗar teku ta karyo ɗin na ai ba wasa ba yanzu me isa ya tsaya a gabanta me isa ya abu duka baki da don haka waɗanda suka bi ta suka yi abubuwa Allah ya musu albarka gidajen da suka tsaya a gabanta manya-manya masu asali da kaza ko ko malaman da suka ga asirin su ya tonu suka tsaya a gaba ta nike su gaba ɗaya kamar ba kamar ma ba a taɓa yin su ba kamar ma ba a taɓa yin su ba sai dai a ta tarihin su sai dai sai dai masu su taya su in kari a usu billahi ta abu to kuma shehu jani ya ambace shi roke igwa babba babban igwa wadda take harba abu mai nisa shehu jani abul abbas ya ce anami da fa'ul kabir ni igwa ce babba har mimin ba ina mai cin dogon zango da ake cewa yanzu abun mamaki mutumin mali ma bai san abun ba amma kuma a ce mutumin nigeria gashi ya samu sai daga yanzu mutanen mali sai ta hannun shehu mahi na kano suka samu faila babban su shehu mahi sharif mahi radiyallahu ta'ala anhu sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a gare shi mutum ne mai halwa shehi ne malami babba sharifi mun zauna da kaninsa shi ma babba ne sharif ibrahim haidara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya tafi gabas su mali kamar mu nan gabas din su ne tafi gabas malam shehin kanana shi bai dauka ma a irin bakaken fata nan ba kawai sai ya maka sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka baro shi a baya ya biyo hanya ya biyo hanya ya biyo hanya yana tambayar inda malamai har Allah ya kashi wajen shehu ma tijani Kano sai karai da gaske yana ganin sai ya ce wallahi tallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hatta fashin goshin nan nasa sai da ya nuna masa to ya ga ya shi man tani ga shi mutumin sego ne sego mali duk gaba daga sego sai ban mako daga ban mako kuma sai abu shi man tani ce ba ku ji labarin faila bane ce me faila ce wane mutu ce shi tani yayi gaskiya yana harba roket ɗinsa dogon zango ku da kuke kofar ta ba ku ji ta ba mu da muke nesa nan ga ta mamaye ƙasa da kaza ce to ai ka gaya min jisim wanda ce a'a sai ka santa a nan sannan ka tafi don kaka je ka yi girman kai ya gaya masa sai da ya yi komai ya fahimce ta ya ce to tafi tana senegal tafi kaula to sannan kuma ya je ya yi tajjidi a hannun shehu sannan kaninsa ma sharun mansur babba radiyallahu anhu shi ma ya je sannan kaninsa wanda muke da rabo da yawa ta hanyarsa shari ibrahim haidara radiyallahu ta'ala an shi ma ya je ya tarjidi a hannun shehu to duk an san shi to fa hazar rajul wannan mutum takallama anhu shehu tijani shehu tijani yayi bayani a gare shi shehu tijani bai bar ya gaya masa kuma ya shehu tijani ya faɗi abubuwa da yawa da yawa ya ce ba wanda zai samu abu a wajena sai ta hanyar alil harazi ban bar wani ba sai shi ikon Allah Alil Harazmin a zamanin Shehu ma ya rasu Shehu yana nan ƙasa duk da dai lamarin Allah ba zancen ko rasuwa bayan Allah sun riga da ruhin suke aiki ko suna da rai ko mata tuna duk halin su da yanzu da suka mutu ma sun fi aiki tun da zancen rai ne kuma zancen Allah ne mai yi bambancin mu kenan da wa'anda ba san kan abun ba su ga in an mutu ai kenan duk gaba ki da a mutuwa ai yanzu ma aiki ya fi yanzu in mun kwanta bacci gashi kunne ya toshe ido ya rufe komai ya mutum ya lalaba an kuma sai ga ya fi aiki ya fi tafiya kasashe a bacci ya fi yin mafarki da kaza kaza to yanda Allah yake nuna mana a bacci na Allah ya bamu babban rabo to haka mutuwan ma an nade mutum an binne an kuma amma kuma ya fi aiki a wannan lokacin saboda lamarin na rai ne da komai duk gaba kida abun mamakin shehu idan ma misali mutum ya ce bai gane na shehu tijani abul abbasi ba saboda shehu tijani ya ce faila kawai ya shige ya ce ni rocket ne babba ya shige shehu tijani ya ce zai zo lokacin da ake wahala da komai ɗariƙarsa za ta mamaye duniya duk inda musulunci ya je ɗariƙar nan za ta je da komai to idan mutum ma ya yi wannan ya kau da kansa da gangan ya ƙi fahimta to ya zai yi da magana shehu ɗan fodiyo kuma shi ko wannan me ya bari da sunansa da kamanninsa da inda zai fito da komai da wani zai ƙi wannan magana da jikokin shehu ɗan fodiyo masu girma su ya dace su ƙi wannan magana amma su suka yadda sarkin musulmi na uku Allah ya rahamshe shi Allah ya rahamshe shi da kansa ya bawa Shehu Tijani Inyas wannan littafi yace kakana wali ne ya faɗi babanka jibde na Abubakar na uku bai tsoro da labarurkansa mai ban mamaki duk ga baki daya wanda da farko ma bai da shehun ya shiga sakkwata ba amma da ƙarshe ga wasiƙunsa nan da amsa da komai muna da shi bakin ta ce ake faɗa ba shi da kansa ya ce ya yi da na sani alheri ya bar su da yawa amma yana so shehu ya zo 1971 ya wannan magana shehu yana hajji ya shirya da komai ya haɗa shehunan sakwato da malamai da komai cewa lalle shehu ya zo sai da shehu ya sauka Legas da komai da Kano suka zo da shehu wannan magana ga abin da sarki ya ce ga wasiƙarsa da komai shehu ya ce to wallahi na riga na shirya tafiya ikon Allah kuma wannan ne ma ƙarshen zuwa 1971 shehu ya zo Jos ya zo Kaduna ya zo Kano Legas da abu shehu ya ce na riga na shirya tafiya ga saƙon sarki din nan amma yau fiye da shekara ishirin ni nake so in zo Sokoto in tattaka inda mai jihadin nan ya tattaka in tattaka inda mai jihadin nan ya ce wannan ita ce babban magana to amma ga abin da Allah ya shirya to idan Allah ya dawo da ni alhamdulillah in kuma Allah bai dawo da ni ba ni ya mumini ta isa ma tun daga nan sahabban su suka san shikenan wannan ba zancen dawowa to haka shehu yawa sarkin wasiƙa wasiƙa tana nan wajen sannan shehu yawa almajiransa ma na sakwaton wasiƙa to aka aika kenan shehu ya tafi radiyallahu shehu bai ƙara dawa ba radiyallahu ta'ala anhu to bayan rasuwar shehu radiyallahu anhu sarkin ya kuma yin wasiƙa wajen sayyidi ali sisa waye kaliman aka ce sayyidi ali to maza a kuma kai masa ba za mu yadda abin da ya faru zamanin shehu ya kuma faruwa ba mun yi asara kasitacciya sarki abubakar na uku yana duk da ƙasarsa ga mai jihadin shehu ɗan fodiyan da a yana ganin mun yi asara ƙasaitacciya saboda shehu wani ya zo ya ce wani abu ƙwaro ko mai ina ba za a kalle shi duk gaba kiɗa ko siyasa bai sani ba ko abu bai sani ba bare lamarin Allah irin wannan wa'annan mutane duk wannan abu na shirme su zancen TV ba san su ba mutane ne masu haske masu ƙarfi masu waye wanda suka yarda da iyayensu amma su faɗi wannan to ya aika wa sai yi lalle dai ko sai din nan ya taso ya zo ko ko ya aiko duk wanda ya ga zai aiko to shine aka aiko Shehu Tijani Iyas Shehu Tijani Iyas shine farkon wanda ya shiga Sokoto na kiran sarki amma ana shiga a boye ana shiga dai haka ba daɗi dai tun ana sa ma a ce za a kama shehun nan tun ana sa za an sha wuya an sha wuya abubuwa ne da bai faɗuwa an rusa zawuyoyi an kashe tijjanawa an dama musu giya taba a cikin kunu kunun dusa da waye kun ce ba kwa shan taba kaza kaza an dama musu wayansu daga nan za su tsarge da gudawa wayansu daga nan an yi gidan kurkuku za a je a ebo 'yan kurkuku tifa guda a zo sai an mai da zawiya ƙasa sai an mai da zawiya ƙasa kurkuku ne na zamfara gashi nan sai da ya zama tijjanawa ne tili a ciki ga barayi ga waɗanda suka yi kisan kai ga waɗanda amma 'yan ɗariƙa su suke kwasa kashin kurkukun duk yana nan a rubuce waɗannan maganganu akwai limamin limamin alhaji barigin to shehunsu shehu ibrahim na tsafe da abu duk da shi an yi wannan kurkukun duk an yi kuma me zai sa shehu a tiku ya yi wannan irin addu'a da ya sa mata kunjarun wuka ta Allah kunjarun rabbani ga ta nan duk tana hannunmu duk gaba ki to amma komai daga baya sarki komai ya canja sun tabbata wa'anda suka shishirya wa'annan abubuwa makiyan magana shehu dan fodiya ne ma duk gaba gida kuma sarkin bai rufewa ya faɗa ya ce wane shi ya gaya mun ba shi bane na ce masa na ga amadu da girman kan nan nasa yana durƙusa wa mallamin nan sardauna shi wai sarki abin da ya kula da shi kenan duk girman kan amadu amma na ga yana tsuguna wa malamin nan gwiwa biyu lalle mallamin nan shi na wanda ya gaya masa ya ce a ba shi bane kuma koma shi ne ai shehu ya ishe mu dan fodo ya ishe sarki ce to Allah ya isan min in suna sun yi an yi littafi jami'a sun yi littafi in dai sarkin musulmi ya faɗi wannan kalma mutum bai ganin abu duk gaba gida to mun gode Allah ba ma buƙatar mi ta jaye-jayen abubuwan da babu don mu tabbatar da tabbatacce abubuwa ne duk suna nan ga su da mutum ya zo gashi ga littafi ga tarihi ga waye da an rubuta komai wa'yansu har yau wa'yanda iyayensu suka mutu a wannan abubuwa suna nan ko kuwa jikokinsu suna nan tarihi duk suna nan sai dai kuma idan mutum ya dawo ya ce ya da na sani ya ce a rashin sani ya yi to shi da Allah ake gani duk gaba kida to duk gaba kida to yanzu ko mutum akwai wanda inda an ce shehu jani ya faɗa kamar maganin yake yi shi ya fi fahimta shi magana shehu jani to yanzu ya zai da magana shehu dan fodiyo wa ya isa ya ce wannan magana ko tana neman wata fassara ko tana neman wata kawo kawo ka duk gaba kida kuma yanda sarkin musulmi Allah ya rahamshe shi abokan na uku ya ba shehu tijani yas wannan littafi shehu tijani yayi tsawon rai har ya tarar da wannan sarki na yanzu Allah ya taimake shi jikansa wannan sa'ad shi da kansa ya gayyaci Shehu Tijanin ya ya kuma danka masa wannan littafin da yake suna bin tarihin abubuwan da iyayensu suka yi su ma su shi ma ya kuma danka Shehu Tijani ai dai basu mai da mu mahaukata su ba mu abin da babu ba ko kuma mu dau abin da ba namu ba dan muna ne a abu ne da gaskiya da gaskiya ce alhamdulillah to Shehu Tijani Abul Abbasi فهذا الرجل wannan mutum takallama anhu shehu tijani shehu tijani abul abbasi yayi magana akan sa dan haka shehu abun mamaki ba wai mu nan Nigeria ko mu Afirka ko kasar Larabawa din ba duniya ga baki da ikon Allah kaman tana jiransa kuma duniya tana ganin sa Allah ya sakhare mu kowa ne ma yake yi ya zama yana da wata alaka da shi ba dan ko siyasa a dan yadda da imani a wannan lokaci a duniyar misira a duniyar ilimi na misira akwai gazali karami da suke ce masa gazali karami da ilimin suke ce masa gazali karami shine limamin azhar a wannan lokaci shaw radiyallahu anhu ya so ya shiga misira tun 1935 amma faransa take faransa take yanke masa visa faransa take yanke masa visa amma yana da alaka da mutanenta da komai ko a wannan 1935 din duk sun zo sun gaishe shi a maka duk gaba kida amma sai 1960 zuwa 1961 Allah ya shiga sa radiyallahu amma tun daga nan wannan lokacin kaman ba kowa sai shi kaman ba wani malami a Misra kaman ba wani daga malamanta da azhar din jami'a karatu din duk gaba kida limaman natan gaba kida shehu ya yi musu sallar juma'a ba ɗaya ba sallar juma'a ɗaya ba akwai wasiƙa da ya yi wa sai ya ji ina son tahowa amma shugaban ƙasa ce dole sai na yi juma'a zan taho ba wai juma'a ɗaya biyu shehu ya bai duk inda ya je juma'a tana nan to shi zai hau mumbari mumbarin azahar wani abu ne bai ban to juma'arsa ta farko shi wannan gazali sage din nan ana tsoronsa yana da zafi yana da ilimi ba a iya jansa bawan Allah garin wannan ilimin ma ya je wani taro a Saudiya wani malamin Saudiya ya faɗi wata magana ta banza ya tashi yana mayamar da raji a nan hawan jini ya haushi a nan ya rasu ma gazali karabi aka binne shi a baki'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ana tsoron amma wannan gazali da shehu ya hau mumbari ya hudu ba sai abu ya kama shi kaman jazaba yana cewa wallahi mu musulmi da musulunci muna nan lafiya in dai da wannan babu akan ƙasa abu ne rubutacce mu musulmi da musulunci muna nan lafiya in dai da wannan babu akan ƙasa duk gaba gida ga wata hira da jaridar Tunis suka yi da shehu hira ce abu mamaki ta yi exercise mai 60 yawanta ta yi exercise mai 50 irin abubuwan da suka faɗa irin to wannan duk gaba kida gaddafi ya kira shehu gaddafi ma hauka shi ne ya kome sai ke cewa da shehu irin wannan ƙarfi naka in baka makamai kai juyin mulki a senegal shehu ya yi dariya an ce da shawai mutum ya ce wanda yaron bai san ni ba ya zan yi da juyin mulki a senegal senegal kuma kawai ba ni ba na zo dan wannan in yi matsatsayya da shugabannin ƙasa ga mulkinsu ba ba haka ba duk gaba gida radiyallahu anhu in kuwa musu magarim ne su waye Hassan Sani baban wannan sarki na Maroko kakan wannan sarki na Maroko Muhammad al-Khamis ya ce bai ba Hassan Sani hannun kowa ba sai hannun Shehu baba ya dau Shehu kowa ku ya san waye Hassan Sani wajen ilimi yana jin yarurruka kowanne yana magana da turanci yana magana da faransa yanda zai da malami ne da yawa malami zai zo ya karatu shi zai fara taka malamin birki Hassan Sani radiyallahu ta'ala an amma har ƙarshen rayuwa 1975 sai da ya nemi da ya dole shehu sai ya je Maroko wannan shine ƙarshen fita dan shehu ya dawo kenan aka yi London ba a dade ba radiyallahu ta'ala an wannan abu duk ba zai zama duniya duk Allah ya haɗe wa mutum duniya a banza duniyar wa'anda ko a wannan zamani na yanzu na ci gaba na sassauka lamari wancan lokacin duk ba wannan ma zancen kuɗi ko ba wannan zancen ko a ce mutum zai bi dan dai yana neman wani abu a'a gaskiya da gaskiya ce wannan lokaci duk yanci ake nema a wannan lokaci duk komai aiki amma duk Allah ya nade ai hade mutum daya duniya da irin zafin mutananta da irin bambance bambancen mutananta duk gabaki daya ba zai wasa ba zai yi wannan ba wai wani ya ce wani malami wani mai banda ya yi da wani malami ya ce masa wai abin da ya sa shehu yake da wannan farin jini yake da wannan haske wai in zai zo kano wai kwatanniyar jini yake zuwa da ita kwatanniya eh ta jini eh yake zuwa da ita duk in zai fita sai ya shafa ya abu sai na ce da me yasa ba gaya masa ba tun da ya iya sanna akwai kwatanniyar jini shi ya yi ma shi yayi ya dinga shafa ya fita ya ga in za a yi ma aka in sarki sunusi ko na wannan biyun ma wasa ne ya bi shi bare wancan sarki sunusi na farko bare baban sama bare baban sama muna muna dakar gidan shehu abdullahi radiyallahu anhu da shehu jan dan shehu alhadin nan wata shekara 98 98 muna Dakar Shehu Tijani ya zo mu muna nan mu ma mun zo muna shirin tahowa muna shirin tahowa Nigeria an samu matsalar jirgi to shi ma Shehu Tijani ya zo ban san ko ya zo Dakar din to kuma duk muna nan gidan Shehu Abdullahi to sai ga wata babban mota ta zo ta tsaya wa in Laraba suka zo suka gaishe suka gaya mar wata magana sannan suka fita to sai sa aka kira ni Shehu Tijani sai ce babban malamin ƙasarmu babban malamin ƙasarmu ya zo zan je da daddare in gaishe shi to ina so mu tafi tare idan muka je ka karanta diwani sosai ka sa shehu a zuciya ka karanta shi da ƙarfi na ce to insha Allah kenan yadda aka yi wazifa aka ci abinci da sannan shehu ya shiri da muka fita muka fita muka je wani gida ne a Dakar falon gidan ya yi wannan zawiya da tijai ne Allah ya san adadinsu kowane rawaninsa yana wuya kowane ya kwanci rawaninsa ya haka shi kuma shehin yana waje daya shi wanda muka je wajensa da aka je wajensa sunansa abba yana nan da rai har yau Allah ya jara wallahi yana wajen shekara 100 yana nan da rai radiyallahu Allah ya jara rayuwarsa to to muna shiga shi ma shehu tijani ya nade rawaninsa ya rataya ya je ya gaisa to ni kam sai na koma waje daya na hau karatun diwani ina karanta diwani ikon Allah sai na ɗauko bale inna hazi abdu daha muhammadin sai rikalbe kasida ta biyu sai malam ya dinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan kasida sai aka ce aisha kai mutane suka nuna aisha suka shi sai ce wannan kasida ran da ta sauka akan Shehu Ibrahim ni na rubuta ta a takarda ni Shehu ya dinga gaya wa ita ni kuma na rubuta ta a takarda ni na rubuta ta a takarda ice dan haka ina son wannan kasida da abubuwan da shehu ya faɗa kuma filan wannan kasida ta biyu bale malamai suna magana a kanta irin abubuwan da shehu ya zuba a cikinta to jibi wannan malam shi ya rubuta ta a takarda yana nan da rai sai ya ce wannan yaro dan ina ne sai shehu tijjani ya ce dan Nijeriya ne sai ce ai mun je Nijeriya da shehu hadi baban shehu tijjani ai mun je Nijeriya da shehu hadi mun zo Kano sarki sunusi na farko din sarki sunusi da girmansa da kwarjininsa ya kirawo mu muka zo aka gaisa ya iya larabci sosai ya ce mana ya gayyace mu mu ci abinci a wajensa muka je aka ci abinci a wajensa ya faɗi sarki sunusi wani a cikin almajiransa yana zaune da tijo shi sai ce to yanzu shi ma almajirin shehu ibrahim din ne sai ya ce har babansa
yana mamaki yana mamaki irin wannan mutum da kake faɗa to yanzu shi ma almajirin shari'a ce habbabansa ma ba shi ba habbabansa ba wai shi ba wai shi ba habbabansa almajirin shehu ne yace to ku haɗo hadiya ku haɗo hadiya aka gama abin da za a yi shikenan yace in ƙarasa ta na ƙarasa ta yi addu'a muka taso da shehu tijjani muka dawo gida muka dawo gida aka fito da mota ana fito da mota shehu tijjani ya zo ya rungume ni da ƙarfi sosai shehu me wannan ce kai baka san abin da ya faru yau ba yanzu wannan magana tana can ta gama ƙasar mu gaba ɗaya saboda wannan malamin babban malami ne kaman bai damu da saboda iliminsa ko saboda jama'ansa ko saboda ɗan abin da yake samu kaman bai damu da lamarin shehu da yawa ba hawayen su ma suna ganin kaman ba almajirin shehu ba ne ka ji har ya yi tafiya da shi ya zauna da shehu ma shi ya rubuta bale ma kuma ma abin mamaki wai ya yi tafiya da babana ban taɓa sanin wannan ba sai yau har sun zo kano jibiyan da ya dinga faɗar sarki sunusi wani ya mamaki ya tato yanzu har wannan ma a ta almajirin shehu ya ce har babansa ma ba shi ba sarki abdullahi ba wai sarki su nutsuwa ma har babansa ma sarki abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare su ya ba mu albarka su duka ita yanzu wannan magana tana nan ta gama ƙasar mu domin ba wai mutanen ƙasar ko ni wannan magana ban santa ba sai yau duk gaba kiya to haka da yawa wanda za su yi lamarin shehu lamari ne babba yanzu ikon Allah iyayenmu shehu ne da muke tare da su Allah ya ja mana da rayuwarsu a wannan zamani kaman hawa na wajen uku ne ko hudu ma a faila kaman hawa na wajen uku ko hudu a faila saboda faila da ta bayyana kusan da ta zo mana nan shehu zuwansa kano 1945 din nan akwai malamin da ya rubuta cewa 1944 zuwan, zuwan shehu din nan radiyallahu ta'ala anhu kusan dattijan suna nan na farko suna nan shehu abdullahi salgan ma dan muhammadu salgan muhammadu salgan ya rasu da shekara uku shi asalin wanda ya fara gina zawiya a koki da komai na ɗariƙa 1920 ya fara gina zawiya to ya rasu da shekara uku duk gabaki ɗaya amma shehu mujin yawa wanda kuma a wannan lokacin shine kaman babban sufi a nigeria ma gaba ɗaya dan duk mai sanya karanci sufanci ko na ɗariƙar tijjaniya ɗin ko na ƙaji ko na wata ɗariƙa ne wajensa ake zuwa shehu mijin yawa shi yana nan da rai shi yana nan da rai da abubuwan duk da ya faru to wayannan abdullahi amma ɗan wannan muhammadu salgan wanda duk kuma shehu nan mu ga sun shehu man jan sa a shehu a cikin duk sun yi karatu wajensa to irin wayannan suna nan da rai wanda faila ta zo ta in an zo nan zaria ma'aji ishaqa radiyallahu anhu yana nan da rai wanda shine shehunnan kuma malaman zaria duk gaba ke wayannan duk sun sha faila wayansu sun yi shekara uku da faila suka rasu yanzu yahayan na fa shekararsa uku da faila ya rasu a kuma yadda ya je kaula a wannan shekara cikin shekara uku nan ya je kaula to ikon Allah yanzu wayannan na farko din nan waɗanda duk suka rasu kuma suka haɗu da almajiran shehu na wani irin su shehu a cikin irin su shehu ma'an tijjani irin suna nan da wani hoto Allah da za a fito da hoton wanda dai waɗannan dattijai na wannan farko wanda eh wanda suka yi wannan wanda galibin kowaye dai a Nigeria nan ko Afirka zaka samu joninsa da ɗaya daga cikinsu da ɗaya daga cikinsu yake to to wa'annan kuma su ma suka ƙare sai su kuma almajiransu su kuma almajiransu su ma kusan almajiran suka ƙare sai almajiran almajiran wa'annan galibi su muka tasta kuma su ne a zamanin mu galibi duk gaba ɗaya kaman hawa na uku wannan ba wulakanta bane wai dai haka abu yake ba dan wulakanta dan kaza kaza ba haka wa'annan hawa hawa hawa hawa hawa to har kuma yanzu almajiran almajiran wa'annan su ma din su kare sannan su kuma almajiran almajiran su yanzu dan dan wani dan yaro dan karami wanda bai zama almajirin na hawa hudun na ko shi bai yadda da faila kakansa kakan kakansa ko wanda yake takama da shi malamin wannan shi ma malamin wancan shi ma malamin wancan ba zancen kuɗi a wannan lokaci ba zancen yaudara ba zancen tsoro ba gaskiya da gaskiya mutane ne masu gani ha hanji ko tv ba ta fito ba a wannan lokaci bari a ce ta tv ba ta isa komai ba bari a ce ta lalata idan dina ko ta kaza rediyon ma babu rediyon ma babu sai rediyon yaki shehu ibrahim radiyallahu anhu yana daga cikin farko wanda ya fara aiki da kayan bature rediyo da rediyo ta yaƙi ce wadda ake sadarwa yaƙi eh kuma ana sadarwa ta yaƙi to shehu radiyallahu shi ya fara wa'azi da ita malamai suka yi maca yanzu mun karanta zuwansa gambia rihilar gambia a cikinta akwai shi balaraban da yake faɗa yake cewa ranar alhamis shehu ya je ya yi wa'azi a gidan rediyo ba a taɓa ganin rediyo tana watsa wa'azi ba sai a wajen shehu ibrahim haka mu ma'anan ƙasar mu duk gaba gida har aka zo zancen qur'ani har aka zo zancen kaza kaza duka shehu ya ce abin da ya sa nake amfani da wayannan kaya da su turawa suka yaɗa nasu propaganda din to tun da mu ma me yasa ba za mu yaɗa nama addinin da su ba ya eh wannan riya ne shehu ce kai to tun gaba gida to yanzu tun ma ba rediyon ba bare kuma a ta zancen rukoda rukoda wajen 50 wajen nawa ta fito wanda aka fara ɗaukar tafsirin shehun da ita da duk gaba kiɗa alhaji ubaringin ya sayar rukoda ya aika a shehu aka fara abu da ita duk gaba kiɗa to wayannan mutane ba sa tsoron ko ba sa amma sun duk wannan abu suke jira sun karanta littattafai sun kar da nasu kashafi sun san da wannan abu ƙarya ba ta wannan ba wasa ba zai yi wannan ba duk gaba duk gaba kiɗa hadisi idan al'umma ta haɗu ta ce abu mai kyau ne mai kyau ne wajen Allah mai kyau ne wajen Allah harshen halitta alƙalamin Allah ne harshen halitta alƙalamin Allah ne ba harshen mahasadi ko kaza kaza kaza ba bare al'umman malamai duk wanda zai ɗau inkari in dai ɗan makaranta ne a littafin ɗahiri mai gari zai ɗau inkari ɗahiri mai garin nan almajirin shehu adamu azara ne ba wai ma almajiri ba yaron shehu adamu azara shehu adamu azara ya sha shi ya raine shi ya girma shi ya karantar da shi har ya aura mai yarsa har ya aura mai yarsa a to azara ne kwarai daga kwarai daga aslan ahiri mai gari kuma dalilin wannan karatu nasa dan tata na Kano alasan dan tata ya ɗauko wani balarabe ya ɗauko wani balarabe ya zo ya dinga karantar da yaransa karatu to ikon Allah ya faɗi abin da zai dinga ba balaraban nan kuɗi ne mai yawa a wannan lokaci to shi balaraban sai ce a shi ba kuɗi za a bashi ba shi dai kullum za a dafa maka kaza ɗaya da 'yan shiloli guda biyu da madara inda aka tsaya mata da wannan to zai karanta dan ta ce wannan irin alƙawari yana da girma in ce na ɗau irin wannan alƙawari amma ga albashinka na zan dinga baka kai ka je ka siya ka dinga yi zai ishe ka shi kuma yace ga abu ikon Allah cewa Adamu Azar ya zo Kano ya je gaisawa da ɗanta ta ya ji ya zara ana wannan gwagwawa har abu zancen karatu ya gagara shikenan sai ce da ɗan tatan to ni in dai ka bani shi ka yi min izini ni da yake a zaune muke a zawiyoyi da kaza da a ƙauye kuma da waɗannan kaji da kuma ni zan tsaya mata da wannan ni ka ice ɗauka shi shi ya ɗauko wannan balarabe ya zo ya tsaya mar da kaza da 'yan shiloli da madara kullum sai da ya shekara hudu yana karantar da 'yan garinsa da kaza kaza har da ɗahir mai garin a cikin karatu da haka suka zama suna da wannan ilimi bayan ilimin su na boko da suka da shi kuma suna da ilimin arabiya kwarai daga saboda wannan balarabe da ya zo ya zauna ya karantar da su dan to abubuwa sun faru kila an ce abin da yake a rubuce wata yarinya ya gani yake so ita kuma baban yarinya ya ba wa shehin shehu adam azara shehu ya aure ta to akan wannan ya fushi da shehinsa bayan yana auren ya shehi bayan yana auren wani ya shehi sai ya gudo daga azara ya dawo wajen shehu man tijani shehu man tijani suka ce kai shehinka ba irinsa dattija ne shehi malamin qur'ani ka kai ina ruwanka bayan da za ka ce ka gudo wajen shehin ka ce ka zo wajen mu mu zo mu karɓe ka ba zai yiwu ba koma koma ai daga nan sai yayo Kaduna sai ya zo wajen alƙali alƙali ya ce dama kai muke jira irin ka muke nema kai din nan ka fi ƙarfin ka ce wai ka zo wajen mu ne ko ka zo jami'a dan kai karatu kana da karatun ka amma kai muke nema mai karatu wanda ya san duk abun mutanen nan wanda zai iya gaya mana duk gaba kiya to nan da nan jami'a ta bashi abubuwa alkali ya bashi komai duk kudin rabida da aka dinga aikowa alkali kusan cikin sa ya dinga juyewa har sai da jama'an suka zo su tawaye yaya kudin mutane da zaka dinga ice a wannan aikin da zai yi in an hada jama'a da yawa za ta iya wannan aikin ba sai da ya tafi bayan rasuwar shehu ba dadewa ya tafi su kawo lahan su burtaniya su waye dan ya je ta taro abubuwa da ni zai yi littafi akan shehu kaza kaza kaza bai san kallon sa ake kar abba ya zo daktoci da waye na saudiyan da na waye suka haɗu suka yi wannan babban littafi aka sa sunansa don haka mai man raddi ya ce ka zama wawa jaki mutane su haɗu su yi abu amma dan dai kana son girma kana su sa sunanka a kai duk gaba kida aka yi wannan littafi littafi ya zama mashu'umi yana ta wannan littafi ya zo ya yi sallagawa a kan shehu ibrahim ya yi sallagawa a kan ɗariƙar tijaniya ya yi sallagawa a kan san annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ya haɗu da faɗa uku ba akwai wanda ba ruwansa da ɗariƙa amma kuma yana da ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam littafin ya zama abokin gabarsa ko ba bai zancen ɗariƙa duk bai damu amma dai a taɓa annaba a ciki ai an taɓa shi akwai wanda kuma ƴan ɗariƙa ne ba ruwansu da failan ba ba san ta ba to su kuma an taɓa shehu tijjani an taɓa manzo Allah an taɓa shehu tijjani a ciki su ma har yau abokan rigimar littafin ne to bare wanda dama dan su aka in an taɓa annabi an taɓa su an taɓa shehu tijjani an taɓa su kuma an taɓa wakilin shehu an taɓa su duk gaba kida duk gaba kida to littafi ya fito ɗahir mai garin littafi ya fito wannan sai ya ji muhammad na mai littafin nan da littafi ya je kaula ya ce babansa ya kirawo shi ya ce ga wani a nigeria ya yi littafi ga rudda alaihi imar raddi yake cewa ka yi littafi a shekara takwas ka yi littafi a shekara takwas ni kuma na yi ma shi a wata takwas ga shi nan duk gaba kida na ji shewa abdullahi inyas radiyallahu anhu a kano gidan alhaji ubaringi masallaci alhaji ubaringi duk al'umma tana zaune shi abdullahi yake cewa idan mutum wannan raddin da aka yi wa littafin ar-radd bil hadith wal qur'ani shi abdullahi yake cewa idan mutum yana da yaya goma ya sai wannan littafin guda goma ya ajiye musu saboda shi abdullahi yake cewa hannan da kiyama duk wanda za su inkarin shehu in dai suka ce ta ilimi za su yi a cikin littafin dahiri mai gari za su ebo eh duk wanda zai ba da amsa kuma inda ta ilimi zai bayar to ita kuma a cikin littafin sai di Muhammad din nan zai wallahi tallahi haka naji Shehu Abdullahi ya faɗa abun mamakin karamar wali yau duk dan makarantar da zai faɗi wata magana bai san ga wanda ya faɗi irin magana ba bai san ɗahir mai gare faɗi irin magana ba da mutum ya faɗa aka ce oh waje kaza ya je ɗauko duk gaba gida kuma duk an yi abu Shehu Tijani in yes ya yi ta'aliki akan wannan littafi shau janin ya yake cewa idan mutum ya ɗebe ta'alikin shi ɗahiri mai garin to wannan littafi shine babban makoma yan faila saboda ya kawo komai ya kawo tarihai saboda ya a gabansa aka ya san abubuwa duk mai man raddin nan da magana sai ya man raddi bai ɗauko wani abu a waje ba ce in ka ce kaza a nan ya zan yi da magana ka ta waje kaza da ka ce shehu mai kaza an yi kaza an yi kaza yanzu wanda ka faɗa a can ya dace ka ce man nan in ka kawo ilimi lafiya kalo amma ka kawo wautarka shirme duk gaba ko saudiya ta kori littafi ta ce wannan ƙarya yake yaban shehun sayayi da fentin zargi yaban shi da eh amma yaban shehun sayayi da fentin zargi shi dai haka dai ya gama bai ci albarkar littafin nan na ba sai bala'inta da ya ci akwai lokacin da na je na gaida sai ji muhammad din muka gaisa da shi akai komai ne ba diwani da komai ebo kuɗi zai ba na ce ai ba zancen kuɗi tsakanin mu da kai ka riga ka biya mu lafiya na ce ba kai kai mana arraddu bil hadisi ba sannan ma littafi ɗaya ne ce kwarai da ce ai ka biya mu da wannan littafi ba ma nema sai dai mu baka ya ji daɗin wannan magana an ce mutumin ya rasu na ce ya rasu bai tuwo ba na ce ice inna allahi wa inna ba haka muka so ba ya tafi lahira yana kin shehu ba haka muka so ba ba haka muka so ba mun yi mani littafi don ya gane gaskiya ya gane kuransa alkawarurrukan duniya da aka yi masa ya san shirye ne gashi nan bai samu ba kuma sai dai Allah ya yafe masa amma ya tafi yana kin na Allah duk gabaki daya to wannan to wannan littafi duk gashi to to shehu radiyallahu to yanzu shi dair mai garin da yayi wannan duk gabaki daya almajirin shehu adamu azara shehu adamu azara da tsufansa da faila ta zo ta samu mutane biyu tsofaffi shehu adamu azara da baba makaranta ana ce haka da shauran tsofaffi ma duk gaba kida amma shehu adamu azara ba shi da kowa sai shehu ibrahim radiyallahu har da shehu ya wakilta sarki sunusu ya kalifantar da shi shehu adamu azara zuwa ya dinga wa sarki sunusu komai a azari ba abin da zai yi a gidansa na karatu sai ya je ba da sarki sunusi ya yi da yawa mutane su kai da kai wannan karatu ita a shehu ya ce shi ne ba wajen sarki sunusi ko wajen shehu ibrahim nake zuwa shehu ya ce shi ne duk gaba kida yana kan gadon asibiti shehu ya rasu yana kan gadon asibiti to zancen rasuwa da ya zo sai aka ce tufa kawo wanda ya sake ya gaya wa shehu mai jiyarsa wanda ya yi wanka da komai wani babban malami shi ma ya rasu shi yake ban labarin da bakinsa yake gaya mu ita ni nake jiya shehu sai aka ce to kan mu sake fa mu gaya masa shehu ya rasu shi kenan muka yi shiru ice ɗan lokaci kaɗan sai ya kira ni ice wane na ce labbai ka maulana ice kana zaton shehu zai tafi ba mai rakiya ba kana zaton shehu zai tafi ba mai rakiya ba hannu kuke cewa ka a gaya min rasuwar shehu shehu ibrahim din ya tabo mai rakiya ba ka ban shehu zai tabo mai rakiya ba dattijo ya gaya mun haka wanda shi ya rawanke shi ya komai duk gaba duk gaba ki da Allah ya rahamshe shi kadimin sa duk gaba ki da to dahir mai garin da ya raddi duk da babba ne shi ma sai dai kwadai ya halaka shi ya tabe ya bar alherin nasa ya bar komai duk gaba ki da amma ko shi maganarsa makaranta ce haka shautu janin yarsa inda aka bar ta'alikin kansa duk gaba gida ya zo ya ɗau babban littafi wanda ba kowa ya sani ba wanda shi ya fi kowa sanin haka ya yi ta'alikin abin mamaki ya sato ta'alikin fususul hikam na afifi da ya na misira malami ne ya ta'alikin fususul hikam ta'aliki mai kyau ya sato wannan ta'alikin ya kawo shi jami'ar bayara ya zo ya ta'alikin littafin shehu asirul akbar ya cancanta ta'alikin wannan malai ga ha'inci ga canja magana ga abubuwa wannan abun kunya ai akwai malamin da ya caji jami'a bayero akan wannan ce wannan yana daga cikin abun kunya jami'a nan ne wajen sakafa nan ne wajen kwalta wannan amma a ce wawaye irin wannan masu canja maganganu da lalata turasin al'umma da aka gada bai ci a ce jami'a to suka haɗu da haji kuma hajin shiri ya yi musu littafi in zarun wa ifada gashi wannan jami'a gaba ɗaya jami'a bayar ya yi wannan littafi in dai mutum ɗan makaranta ne ko farfesa ne kowa hajin shiri bai ban maro wani tsinke da zai zo ya iya daga hannu ya faɗa ba ba yanzu ba kuma har a gama duk gaba da shi kuma a kwarewarsa ta makaranta a kwarewarsa ta kaza kaza shi kuma haji mushirin nan shehu ibrahim ya sa shi a makaranta har ya kai jami'a har ya kai komai duk gaba da radiyallahu ta'ala anhu to duk gaba da sai dai ikon Allah sai dai aka to duk waɗannan abubuwa in sun nuna wani abu sun nuna lamarin Allah duk waɗannan da suka yi waɗannan abubuwa iyayensu da kakanninsu gabaki ɗaya su suka fi sallama wa shehu ma duk gabaki ɗaya to don wani ƙwaro ya fito ya ce kaza ko ku ya ce ya fi su sanin ɗariƙa ko ya fi su kishin ɗariƙa ko ya fi su kishin shehu tijjani ko ya wani ya riga abin mamaki ya riga abin mamakin Allah kawai haka Allah ya shirya kuma to fa hadha rajulu magana ce wato an ce fa lalle magana ce ta wannan zamani rayuwa ce ta wannan zamani addi a addinance saboda shahu ya zo da sabuntakan komai a addini da rayuwar ma da komai in zancen siyasa za a yi zancen neman yanci ba zancen siyasa ta kafa gwamnatin ƙasa ko a neman wa ƙasar yanci sai an faɗe shi yanzu wannan littafi na Nigeria wannan kato littafi mai hoton Nigeria raka mutum yana buɗa zai ga shehu a ciki me hada shi da wannan me hada shi da ita saboda da shi aka nemo mata yanci haka Ghana haka Senegal din haka Afirka to bare kuma a zo kan addini haka kasashen Larabawa jaza'i din nan haka kasashen can ma na musulmin Afghanistan din nan yanzu Allah ya ji kan limamin waje wannan Muhammad Nasiru na Kano da ya rasu eh da ya rasu kwanan nan sarki sunusi yake haɗa shi ya tafi wa shehu hidima in shehu zai tafi hajji haka ya gaya mu ya gaya wa sai ya daɗi na zaune sarki sunusi yake haɗa da shi a tafi wa shehu hidima in za a tafi hajji har ya gaya mu wani abu yake cewa akwai shekarar da shehu radiyallahu anhu hajjin hajjin diya'un min alhadi sai an ga hajji ta nawa ce yace to hajjin diya'un min alhadi ni nake rike da sandar shehu radiyallahu ta'ala an shehu yana karanta wannan kasida a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da barhama jo muna rubutawa yace sai takarda ta ta kare sai nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai shehu yoyoyo sai yace mun za ta zo ma cikakkiyarta za ta zo ma cikakkiyarta yace ikon Allah tun daga rannan har yau ban sami wannan kasida cikakkiya ba to kai daga karanta min diwani kana da ita cikakkiya na ce ina da ita kuma tana nan a cikin sayrul qalbi sai ce ba ta ciki na kusan haddace sayrul qalbi ya karanto min jama'ata wajudan tun daga farko har ƙarshe a bakin sa na jibi kalkuta galibi bilahura muka gani a rubuce amma shi a bakin sa bi kalkuta bil hindil qadimi kuma daga ji ta karbu daga tun daga farkon jama'ata har sai da ya kai ƙarshe ji haga na kusan haddace sayrul qalbi na ce aka rama kallon inda ka yi izini na faɗa ce faɗi kakka ji tsoron na ce to wallahi tana ce ce ai abu ya zo da sauƙi ai ina da shi ya tashi ya shiga ɗaki ɗauko sayar da kalbi yana ka na buɗe inda diyawu take suna ya ce allahu akuba ashe ni shau ya aiko min ba san ma ina da ita ba an aiko mashi ba san na da ita ba abin da ya haddace duk gabaki da amma ga ga abin nan to nan ya saki jiki ya dinga bayanin abubuwa da suka yake to akwai hajjin da aka yi ni kuɗi yake hannuna har kuɗi suka ƙare shehu bai biya otal ba ga ga sikeli ga abubuwa duk gabaki ɗaya ba a yi ba sai na gaya masa na ce a karamakan kuɗi fa ya ƙare kuma gashi ba a yi abubuwa ba sai shehu ce to ba laifi je ka gaya wa shehu gibrima da alhaji abdul yasari na kano akwai alhaji abdul yasari mai buga buga wa shi ma ya buga littafai Allah ya saka mata alheri to je ka gaya musu ka ce kuɗi na ya ƙare ya ce na zo na gaya shehu gibrima na gaya alhaji abdul yasari alhaji abdul yasari ya bani fan nawa ya faɗi kuɗi ne na wancan zamani ya shehu gibrima ma ya bani fan kaza kuɗi ne mai yawa yace na zo na ce da shehu radiyallahu ta'ala gashi yace ba a dade ba sai ga malaman Saudiya sun zo gaida shehu shehu yace ina na so yace ba su kudin nan kafin ya je wajen shehu gibrima aka yi wannan ya ba malaman saudiya ya zama ba kuɗi sai shehu ya ce mata yanzu ya je wajen shehu gibrima da abdul yasar wannan ne na biyu ban san wajen wa aka je na farko ba to ya je ya karɓi wannan kuɗi wannan kuɗi na shehu gibrima da na alhaji abdul yasari ya zo da kuɗin kenan ya gaya shehu gashi an karɓo kuɗin nan kaza ka sai ga mutanen afghanistan kuma eh mujahidai masu jihadi suna yaƙi da rasha wai dama abin da ya sa muka kawo wannan da yawa shehu ya taimaka mutu ba wai afirka kaɗai ba wa'annan mujahidai na afghanistan shehu ya taimaka bare falastina akwai kaburburansu a nan kaula akwai kabarin falastinawa a nan makabarta ta madina duk gabaki ɗaya abu ne ya zama yaudara da siyasa da waye da amma ba da haka ba da an gama da magana falafin tuntuni duk gaba gida to sai shawai ce ya bashi ice sai na ja na turje sai shawai ce mun kai wa'annan masu jihadi ne wa'annan masu jihadi ne rasha ta mamaye kasar tana abu duk abin da ka basu ba za ka yi asara ba su ice sai na basu suka gama da shewa suka abu suka suka fita yace sai na ce masa to akramaka Allah ni fa yanzu da zan ƙara zuwa wajen wani in ce ka ce baka da kuɗi ba sai shehu yace to yayi kyau sai shehu yace min dau kofi gashi can wallahi tallahi haka ya gaya wa sai ya da ina zaune kuma ni ma ya shigar da ni magana dan na kawo masa sifari na nuna mar ita a cikin littafin ba na kawo masa ba sai shehu yace min ga kofi na dauki shugaban daki ka ebo ruwa a famfo je na shugaban daki na ebo ruwa a famfo sai shau ya kurbi ruwa sai shau ya ce to fito da abin da zai isa biyan ɗakuna da duk abin da kace za a yi fito da shi a ciki yace ni na dinga sa hannuna a cikin ruwan ina fito da kuɗi sai da na fito da wanda ya isa mu biya sai da na tsaya shau ya ce ya na ce ai yanzu wannan da muka ya isa shau ya ce ya isa ya ce to sai shau ya ce to shanye ruwan ragowa shanye shanye ruwa eh shanye ruwan ragowa yace na shanye sai na ce masa aka maka Allah ka ban wannan yana da za sai na ce masa aka maka Allah ka ban wannan sai shi ya ce to zan aiko ma da shi zan aiko ma da shi ita iko Allah tun daga nan lalle sifari wajen 19 70 nawa ce Allahu alam wajen 60 nawa ce Allahu alam amma sifari ce 60 71 amma ziya'u in sai an duba shehu ya ce zai aiko ma ice ni dai ba mu ƙara haɗuwa da shehu ba tun da aka yi wannan sai dai ji ne an ce an fita daga da shehu landa na ce wayo wayo sirri na shi zancen sirri ice ai aka ce shehu ya rasu na ce ai na yi asarar da ba za ta abba sai da na tafi kaula na je na gaya wa shehu abdullahi ga abin da aka yi ga abin da aka yi na ce to wallahi na san shehu ya baku wannan ku bani sai shehu sai shehu abdullahi ya ce mun shi yake faɗa haka sai shehu abdullahi ya ce kai wai kai ne kake nema ne ba shehu ya ce ka shanye ruwan ba ai shi kenan ya baka shehu abdullahi ya gaya mar haka ai tun da shehu ya ce ka shanye ruwan abin yana na ajiye ya rasu cikin rufin asiri kuwa tun da shehu ya ce ka shanye ruwan shi kai ba sai wai kayi wani kaza ko kayi ai shi kenan ma'ana shehu ya baka abun duk gaba Allah ya ji kansa da maganganu da yawa abubuwan da suka dinga faruwa da shi tsakanin shehu to wannan ikon Allah shehu yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabban manzon Allah din nan kusan dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu din nan ba wanda bai ga wata mu'ujiza ta annabi ba ashe mu kowa ya ga wani abun mamaki na annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ashe mu'jizar annabi ta fi karfin a ce guda kaza ce guda kaza ce bayan ta Qur'ani ba ba wani sahabi da ba zai ce ma na ga kaza an yi kaza an yi kaza to ikon Allah shi din da yake faɗa haka abin ya fi karfin hankali ba wani sahabinsa na kowace ƙasa a inda za su sai ya faɗi wani abun mamaki sai 'yan ƙasar nan sun faɗi wani abun mamaki da shehu ya yi musu yanzu gini kwanakiriya ɗin nan akwai inda shehu ya tsayar da teku har gobe tekun ta cinye wurare dai amma nan inda ya tsayar da ita har yau a nan take a tsaye ba ta motsa ba inda teku ta tana kabce wurare shugaban ƙasa ya ce an gode allah shehu yana ƙasa a je a gaya masa shehu ya ce aje a tsinto ma duwatsu kaza ya faɗi adadin su aka tsinto ya addu'a cike ce aje inda aka tarar da ita a zuba a nan ta tsaya a nan har gobe tana nan wajen a tsaye to wa'anda suka san tarihi wa'anda suka san abubuwa ina za su yi wasa da wannan duk gabaki daya har ko ina nan cikin Nijar din nan akwai tasawa gari ne tasawa shehu ya fito daga cota doso nan dare ya musu a nan tasawa ya kwana tsofaffi sun fi arba'in da suka yi wannan bayanin muna tare da sai da tsofaffi sun fi arba'in ko wanda sun halarci duk abin da aka sun ce da su aka da safe bayan sun sallami shehu suka ce to suna roƙon ruwan garinsu ruwan kanwa ne ruwan kanwa ne suna kauna wajen shehu ya roƙa musu Allah ya ba su ruwan daɗi shehu yake cewa na ba ku irin ruwan da nake sha a ɗaya ban ya sai ruwan daɗi ruwan kaulaha ruwan zartsi ne amma ruwan ɗai ba ruwan daɗi ne gashi nan daga can ma ake ebowa a zo a siyar a kaula ba a tashi daga wajen ba ruwan rijiyar garin gaba ɗaya ya zama ruwan daɗi ga garin nan ga dattijan nan sannan suka gaya wa shehu wake bai yin albarka a garinsu noman wake shehu ya ce Allah ya sama albarka sun ce har Amerika an san waken tasawa hamudi speak ya faɗi ɗayan ya faɗi na ruwan daɗin amma bai faɗi wannan na waken ba na ga tsoho ya fi arba'in wanda sun ce a gabansu aka yi wannan to irin wannan irin wannan banda abubuwan karatu banda abubuwan karatu shehu jani ya yi gaskiya annabi ya yi gaskiya duk bayin Allah da suka bi ba a ga sun bi abin shirme ba ba a ga sun bi abin da ba haka ba duk baki daya duk baki daya ko a zahiri din ma bare imanin su kowanne ya mutu lafiya kowanne ya mutu yana cewa ga manzon Allah ya zo ga Shehu Tijani ya zo ga shi Shehu Ibrahim din ya zo har ya zama mana agogo in dai muka ji mutum ya ce ga manzon Allah mun san an zo daukar sa ne za ka ga dai ana kuka da daɗi kuma daga an san dai wannan shi kenan su wa'yancan sun karɓe shi ba wani abu da ake nema ba sai dai a ce ko sun yi nomansu sun yi nemansu sun rufa wa junansu asiri duk ga baki da su dogara kan gwamnati ko kan wata ƙasa ta basu ba ko kan wani abubuwa an yi faɗa da su sarakuna sun yi faɗa da su shugabanni sun yi faɗa da su amma Allah ya ba su nasara har dai waɗannan suka dawo gaba ɗaya suka san waɗannan ba abun ai faɗa da su bane an yi musu juyin mulki an ɗauko shirme an karɓi shirme an watsa ga inda duniya ta kai nan ko ga inda Nigeria ta kai nan amma har yau wani bawa yana nan wannan ne wayewa waɗannan duk ba kaza kaza kaza ba so yake yi ai ta ci gaba dai da bala'i ai ta ci gaba dai da bala'i duk kaza kaza ai ko Allah yana son hujja ko yana son hujja duk gabaki da Allah ya ce abin da yasa nake aiko annabawa dan kannace da kafiri me yasa ka iya cewa ka aiko mu wa ka aiko mu to wayannan malamai su yadda da wannan abu wayannan kaza duk busharori a ce shine sai kawai da ka da dakikanci mutum ya ce shi yafi wayewa shi yafi ganewa shi yafi kaza ga ya rike wayewa sai ya rike wayewarsa duk ga baki da muna kan jama'a muna kan haka shehu nan suka faɗa haka shehu sani kafan ga ya faɗa muna nan akan abin da shehu dan fodiyo yake kai muna nan akan abin da shehu tijani yake kai muna nan akan abin da mu'eddin bin al-arabi yake kai muna nan akan abin da suka zali suwaye a malaman al'umma salafu da ake cewa wanda ya ga yana da wata fahimta ta sace amma kuma kai ce sai mun tashi daga kan ta mu yawo
tun shi usman ɗan kuri wannan magana daga lokacin da ya magana zuwa kullowar shi shehu
ba a taɓa yin wani wanda ya kamar nufin na shi babu ɗaya kenan sannan bayan shirin ya zo har ila yau hazir yau ba a taɓa har yin gobe da ko.
nan ba a wai ma ba da yawa to saboda haka wace hujja za ka ce ba shi bane
ɗahir mai gari ya ce eh an yi wani mutum wai shi ibrahimu sharafuddin Ya- wai dai aka rama kallahu dan kada dan makaranta ya ji eh ibrahim wani mutum ya zo ya yi da'awa ya ce shi ne ya so ma dan samun jama'a amma sarkin binishek ina jin local government ne cikin kafin maiduguri sarkin binishek ya kashe shi to kila da ya kashe shi jama'a ta tarwatse to nace da na karanta wannan nace mun gode Allah da dahir mai gari ya faɗi wannan kissa dan da bai faɗi wannan kisa ba sai abin ya ba mu tsoro yanzu dai shehu dan fodiyo radiyallahu anhu ya gina daula irin wannan Nigeria wajen Nigeria cikin Niger har zuwa dogon dutse har zuwa kaza kaza amma shehu dan fodiyo ya dinga bayanin mutumin da sarkin Binishe zai kashe kuma shehu dan fodiyo bai ce za a kashe shi ba bai ce a cikin a cikin abin da Allah zai bai ce za a kashe shi ba kuma shehu dan fodiyo ce ce zai yawaita ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam daga yamma ya fito kuma zai yawaita ziyara annabi na ɗahiri mai gari ko ko mai duguri bai shiga ba ai mun gode Allah yanzu ko da shau dan fodo Allah ya kiyaye ce i da wannan mutum yake ka sai mu ce Allah ne ya nuna masa amma ga wanda Allah ya nuna masa bare shau dan fodo kwabo da kwabo wanda ya faɗa an ga ya faɗi sunan babansa ya faɗi kaza ya faɗi zai dinga ziyarar manzon Allah an ga ziyarar manzon Allah lokacin da hajji wanda ya guda ɗaya ma murna za a yi shema a yi ta kafa tarihi da shi ta duk gabaki ɗaya ba hajji ta yanzu da Allah ya hore ta ba albarkacinsa duk gabaki ɗaya to wannan shine wannan dai shine magana hankali duk gabaki ɗaya wannan dai shine magana hankali duk gaba ɗaya to fa hazar rajulu wannan mutum takallama anhu shehu tijani shehu tijani yayi magana a kansa radiyallahu anhu faqala shehu tijani yace innahu rajulun shi mutun ne yazharu da zai bayyana fi da'ifata a cikin jama'arsa a cikin dariqa zai bayyana la yu'rafu fi dunya ba za a san shi a duniya ba wala fil akhirati ba za a san shi a lahira ba ma saboda wayannan hanyoyi ne duka gidan sanin abu ko dai aljanna Allah ya kiyaye mu ko wuta ko ku abin da ya huce aljanna ma ya huce wuta shine hadaran Allah sai a hadaran Allah za a san shi sai a fadan Allah za a san shi wajen annabawa da waliyai da abu fi maqad sidqin inda malikin muqtadirin arrahman sai a fadan Allah duk gaba kida to duk gaba kida to kuma har yau dai waliyai suna da ilgazi duniya abu kusa lahira abu na nesa banda akwai duniya akwai lahira din ba kuma larabci ne abu na dana da ya kusa da wakara abu da aka jinkirta duk gabaki daya a sifa din nan ba za a san shi ba don tarife shi a suna ma ba za a san shi ba a zati ne za a san shi duk gabaki daya sir abdul qadir ya faɗi irin wannan duk da a zamanin sa yake magana da hadarar da yake magana amma dai ya ce Allah yana da wata mabayyana bayan sifa da sunansa bayan sifarsa da kamanninsa da sunansa ubangiji yana da wata mabayyana ta sa amma idan halitta biya yi bacci ya gane ta fa anhu uyunul alamin al hawaji duk gaba kiya to iya to ba za a san shi duniya ba za a san shi lahira ba to yanzu ba dan ma rahamar Allah ba ba dan ma wanda Shehu Tijani ya faɗi wannan a ce ma an gane shi ai ba ba ma cadar cewa sai kowa ya san shi wanda ya zo ya ce bai san shi ba za mu ce a yi gaskiya ko mu so muke Allah ya sanar da mu ba wanda ya da'awar ya tun da shauta ga abin da ya faɗa yan dariƙa sun san wannan duk gaba gida amma wani ya zo ya ce mana wai ba sai an bar sansa ko sai an ce tun da ba a san shi to a bar shi mana daga shi ne rikicin ai ba komai muke so muke bi wanda muka sani ba nan abubuwan da muke so muke bi wanda ba mu san su ba yana daga cikin yana daga cikin ƙa'idodinmu na addini ma akwai ilahiyatu karatuttuka da suka dogar suka jingina da hadaran Allah waɗannan sufofin Allah da ake karanta mana mai ji ne mai gani ne ba shi da abokin tarayya ba shi da kama ba ana cewa wannan abu da ya dangana da hadaran Allah akwai nubuwat karatukan da ya dangana da hadaran annabta duk annabi zai zamanto mai gaskiya mai amana mai hankali mai hankali wanda ya gaskata duk waɗanda suka zo bayansa duk gabaki ɗaya ba zai zama wawa ba ba zai zama mahaukaci ba ba zai zamanto mara gaskiya ba ba zai zamanto yana ƙaryata annabawan da suka to wannan irin karatu ana cewa na abu sai sam'iyatu abin da gaya mana shari'a ta muka ji ko muka yadda akwai siradi ya fi gada kaza ya fi gashi sirri ya fi reza amma duk halitta ba julius ba za su yarda da wannan abu ba ji irin waɗannan kankare gada da ake yi saboda mota titiri ta hau ta kaza bari a ce duk duniya ta hau amma kuma siriri kaman ga amma mun yi imani kudurar Allah za ta iya komai akwai wuta akwai aljanna akwai lakira akwai kaza akwai irin sikeli a irin wannan waje abubuwa dai da duk shehu radiyallahu yana cewa abin da ya buya abu biyu ne abu da ya buya gaibu gaibu biyu ce gaibun da ta buya mana da gaibun da mu muka buya mata gaibin da ta ɓuya mana duk wayannan abubuwa na lahira mun yi imani da su duk gaba kida amma gaibin da mu muka rikice Allah Allah ba ɓoyayye bane wa ma kunna ga'ibi mu ba azahiru ne amma ina mun yi rabkanwa saboda duniya ta rikitar da mu kaza kaza kuma malamai Allah ya saka musu da alheri dan su girmama Allah su ma duk sun ƙara rufe Allah muhaddin ya faɗi haka duk waɗanda suka sa waɗannan karatuka na tauhidi so suke sanar da mutane Allah amma sun ƙara jefa mutane ne ba za a yi kaza ba baya kaza ba kaza kaza suka ƙara da abu shehu ma wani faƙihi ya yi haka shehu yake cewa ba dan nufin ku girmama Allah ba da ƴan mutane ku duk gaba ki ɗaya don kun sa bayan Allah sun yi nesa da Allah tabaraka wa ta'ala to to wannan wannan kenan duk gaba kida to abubuwa da yawa mun yi imani da hankalinmu mun yi imani muna da hankali ina muka iya ganin sa mu kanmu da mu ga mu a jikinmu kanmu amma ba mu iya cewa ina ne kan nan namu yake ba sai dai mu ta dan nuna wa'ansu abubuwa duk gaba kida to abubuwa da yawa in aka ce wai za a tafi da sokonci ba zai yiwu ba babban abin da Allah ya mana kirari da shi allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da abin da ya faku abin da ya faku abin da karatu zai iya yadda da shi hanka an sani ba mutum ya zo ya shato mana rikici ya ce abu ne da an sani gashi duk gaba ki daya in dai magana ce ta ma'arifa in dai magana ce ta hazaran Allah dama mun santa dan rufe mana ta yi kaɗan tun daga alastu bi rabbikum tun da Allah ya magana da mu ya tarbiyantar da mu a hadaran gaibinsa muna alamu zarri mun san Allah tabaraka wa ta'ala dan da ba mu san shi a can ba za mu san shi har abada a nan ba da mu san shi a can ba ba za mu san shi a nan ba ƴan uwan annabi yusufa sun san annabi yusufa amma dai rikice musu yayi ya girma yanzu ya yi kaza amma dai ani ne yusufa suka ce wallahi kuwa ga alama ga kaza kaza to bamban matsayin mu da abinda muka sani a alamul gaibi kamar yan uwan yusufa ne da yusufa duk gaba ki da to duk gaba ki da to haka ne to la yuraf fi dunya ba san shi a duniya ba wala fil akhirati wala al akhirah qala sayyidu muhammadul mushri shehu mushri yake ta'aliki akan wannan magana ta shehu tijani radiyallahu anhu fil qanabil yadawiyya a cikin littafin sa qanabil yadawiyya mushri yake cewa gashi na a hannun mu mushri yake cewa fa ma'anahu ma'ana cewa ba za a san annahu la ma'anar wannan magana annahu la tu'rafu haqiqatu ba za a san haqiqarsa ba wannan zahiri na sai gashi na an san dan ina ne daga kari kaza ya fito to ai shi ma ya faɗi haka radiyallahu anhu ya ce a cikin diwani tasattartu an da hari na buyar wa zamani na na lullaba ga zamani na buyar wa zamani na bidaha muhammadin da manzon Allah na lullaba wa zamani na da riga annabi tasattartu an da hari bidaha muhammadin wa man kana lil muqtar dama duk wanda ya zamanto na annabi ko ko duk wanda ya buya da annabi man fakka amina zai zauna lafiya duk wanda ya taho wajen annabi zai taho duk kaza kaza ba wanda tasarrafu an da haribi daha muhammadu wa man kana lil muqtar man fakka amina fama arafa al ayyam rabbi kwanaki gaba daya bata san gidan da jina ba ina gidana yake fama arafa al ayyam rabbi wa ma darasu mati bata san sunana ba ma waye sunana sani mustakantu ahmad ina tunda na zauna wa ahmadu zama saboda na lulluba kuma da riga ahmadiyya gata yanzu suna na ahmadu ahmad kaza kaza kuma arafa al-ayyam rabbi wa ma darasu matiya mustakantu ahmad qadiya fa ahmadu wannan ahmadun sirru zati shine sirrin zatin Allah wa zatu ita ko zati Allah sirruha sirrin ta ahmadiyya din nan ma ta sawa ala idraki jaldu wahina da mai karfi da mara karfi duk sun yi daidai a rashin su santa bare su san abin da yake bayanta duk gaba kiɗa to shi ma ya faɗi haka dan me dan bi kanziyatin tun daga kanziya ne tafiyar ta faro kuntu kanzan makafiyan Allah ya ce ni taska ce boyayya bi kanziyatin au kuntu ko ko daga kuntiya kuntu kanzan makfiya bikan ziyatan au kuntu qabla ta'arufin tun gabanin ai sanayya lamarin yana tun gabanin Allah ya ce ni taska ce boya ba a san ba sai na so a sani to tun gabanin Allah ya so a san shin ma tabaraka wa ta'ala bikan ziyata au kuntu qabla ta'arufin taharraka min zasirri ma kana tun daga nan wannan sirrin ya motso bi zaka badatta shi daga nan fa aka watso aka watso aka wa uliltu na ratayo min zaka daga wannan zamani ilahu na izuwa nan ko izuwa yau duk gaba to yanzu wannan ilgazi a shi ma
shi ma wani sai dai abin shi kawai a sauransa sai dai a kimani a tashi shi ke nan wannan ilgazi duk gaba to dan shawar da ya ce ba za a san shi da lai ai ga ya za a san kuntiya da kaza kaza amma kuma idan Allah ya yaye wa bawan Allah ya san wannan dai ko ban san shi ba na yi imani da shi yanzu waye ya san manzon Allah daga sahabbai har shi yana tambaya Umar ka san ni kuwa ko ban san shi ba dai amma sun san dai duk abun ma da suka jahilta dai Allah ya zuba a cikin wannan duk abin da suka sani da abin da ba sani ba Allah ya zuba a cikin wannan haka wanda suka zauna da Shehu Jani Abu haka wanda suka zauna da wannan khalifa kowa ya san wannan ya fi ƙarfin sanin su duk gaba gida saboda abubuwan da suka gani duk gaba gida to mushire ke cewa fa ma'anahu ma'anarsa annahu la tu'rafu haqiqatu ba za a san haqiqarsa ba li'annahu mahallu hayratin domin shi wajen gigi cewa ne mahallul hayrati wa ma'ana zalika ma'anar wannan anna sayra tafiya arifi fil asma'i cikin sunayen Allah ala watiratin wahidatin akan tsari ɗaya ne duk gaba kiɗa duk gaba kiɗa wasairu fi sifati kazalika tafiya cikin sufofi haka to kalifan wa'annan kalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galibi wanda zai dima wuce da soyayya kaza kaza cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigar wannan ya rufe man wannan abu sallah ko kuwa wanda zai dima wuce cikin shaudu ya ce tafiya shaudu ya rufe ma abu ya ta ina zai iya fahimtar wannan khalifa nasu ta ina zai iya ko ta ina zai iya fahimtar wannan hadara da take dauke da wayannan abubuwa sanin sa sai Allah wal khalifatu khalifan manzo Allah dinnan sallah mahallu hayratu wajen gigicewa ne mutum bai gan shi ba saboda shehu jani yana faɗa shehu jani ya ce da yawa waliyai suka ce annabi ya shigo ya basu ni na basu amma ba sanni ba kuma manzo Allah da ya wakilta ni suka sani kama ta suna da sifa da komai duk gaba gida daidai da daidai magana khalifa duk gaba gida duk gaba gida amma kuma sun yi gaskiya tunda abin da suka sani dan haka aka hana mu zo mu ta rikima da kirista da kaza kaza cewa ba a kashe annabi isa ba kaza kaza kaza oh ba wanda ya aike mu Allah ya ce wa ma qataluhu ma salab bas kashe shi hutsi da shi walakin shubiha lahum kaman ta musu akai amma su sun ga annabi isa sun kama shi sun soke shi sun yi waye saboda wanda ya zo gulma da shi Allah ya ɗaya bai buhun annabi isa ya watsa masa shi ko annabi isa ya yi sama to yanzu wanda ya dima ya ga yayi abu a zo a yi ta rikici da shi a ce bai yi ba ai kawai in za a ce wai wallahi yanda Allah din ne ba wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum kamanta su akai mutum yazo ya ga limami yana sallah aka je aka tambaye shi kaje ice na ga ma wane yana sallah bai san ashe yan tagwaye ne ba ba wancan bane ɗaya tagwan nasa ne amma kamar su ɗaya da komai yanzu ba sai ya mutu ba ana ta rigima da shi a ce ba wannan ba shi bane ya an ga mutum da ido na ya an ga mutum da ido na ku ce kaza kaza amma da wanda ya sai zai ce a ai ba komai za ta iya ga yawwa yau wanda ba zai iya ganewa ba duk gaba gida to rikici ne da ma'anarsa kenan duk gaba gida to wal khalifatu khalifan wa khalifa dinnan mahallu hayratun wajen dumaucewa ne faqat li'annaka domin shi a arifi in sirta fi min haisul ismi idan ya tafi mata hanyar shehu tijjani abul abbasi a sabida kalifan shehu tijjani ne masoyin shehu tijjani ne kaza kaza ina shi nasa mukamin da manzo Allah ya ajiye masa kaman ba shi da wani mukami sai dai ya zama kalifan shehu tijjani duk kaza shi ma adila ne fa ɗaya kafar ta shehu tijjani ce buyan shehu tijjani ne kudubul maktumi duk gaba ki ɗaya kudubul maktumi to in aka tafi mata ismi awu sifati ko ko aka da a masoyin annabi ne mai wakan annabi annabi bai sa shi wani aiki ba sai wannan kadai nawa ayyuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora masa ya ajiye shi nawa gadansa da sirrinsa da manzo Allah sallallahu wani ma ba a sani ba duk gaba gida ala rikici ne in aka tabbata ta hanyar sifati ma kazalika to dan haka awu sifati takunu sirta fi zati to in aka tafi haka ka tafi mata amma ta hanyar wa'annan hazarori duk gaba gida lami haisuwa ba ta shi aikinsa da aka sa masa ba ina nasa aiki kamar yanzu kamar yanzu misali wanda zai ce a daina zancen ɗariƙa sai dai a dinga zancen musulunci sai dai a dinga ai duk musulmi ɗaya ne ba za a dinga sa suna wani suna daban ba ko kaza a ce musulunci kawai magana ce mai daɗi amma magana ce ta haɗari ko su ma abokan da wanda muke tsoron muke ganin kamar suna rigima da mu suna ganin ai ko su basu yarda da wannan ba su ma suna da sunan su ma suna da harkar su suna da kaza ko Saudiya din ma ai ta ma tana da sunanta sunanta Wahabiyya duk da dai suna gudawa sunan duk gaba kida to sai mu za mu ce su sun iya rike wahabiyan su da kaza ko ko ahlus sunnati ko ko kaza kaza sai mu za mu ce za mu gudawa namu sunan duk gaba kida duk da abin nan ya zama tuta ce kowa da shi za a gane shi yau duniya ra'ayoyi kala-kala kungiyoyi kala-kala komai kala-kala kowa dole sai an san shi da nasa kowa dole sai an san shi da wata alama duk gaba gida saboda kama iri ɗaya ce komai iri ɗaya ce da'awa iri ɗaya ce amma alama ce take bambancewa alama ce take bambancewa to kuma tun dama akwai yaƙi mutane iri ɗaya ne amma kowa maganar da ake ji a ko tutar da aka kafa ita ce babban alama ai ta mutu a ƙarƙashin tutar nan amma ai ta kara tutar nan ka ta faɗi ka ta faɗi to yau duk waɗannan alamomi sun zama tuta duk gaba gida ba za a ce za a ba su ba duk gaba gida a'a dariƙa ya mun zo mata da sunan dariƙa saboda ita ce imanin musulunci faila sai mun zo mata ta sunanta ta mukaminta na hakika din nan ta mukaminta na uku din nan na ihsani sai mun zo mata da wannan duk gaba kida duk kuma in mun hada wannan sunan su addini musulunci na nan sunansa da aikinsa da komai imani na nan sunansa da aikinsa da komai ihsani na nan da sunansa manzo Allah bai cakuda abubuwan nan ba wa'en sun zo sun ce ma mun yi imani Allah yake ban yarda ba ku ce dai kun yi musulunci har sai imani ya shiga zuciyarmu to haka kawai mutum zai so ya same mu kan imani ya zo ya same mu kan isani ya ce he mun san ko tasawuf islami sufancin islama eh gaskiya ne ai dama ba mu ce ma sufancin kirsa ko hindusi ko kaza kaza amma sufancin ihsani inda yake kyakkyawan magana yanda annabi ya Allah ya ce a faɗi komai a inda yake sufancin ihsani imanin imani islaman islami duk gaba gida kowa ko wannan shi ne abubuwa in aka tafi haka sai a zauna lafiya duniya ta zauna lafiya ɗan rigima ba shi da wajen da zai iya shiga saboda ya san komai daki daki yake komai da sunansa komai da in aka wargaza aka ce a'a misali yanzu a'a a dawo zancen duk abin zancen zancen ɗariƙa ɗin su zancen faila ɗin su zancen kaza ka zancen musulunci za a yi kaza shi kana ɗan rigima ni musulmi kai musulmi shi musulmi kaza kaza kaza to ta ina za a ce kana da wani ilimi da ba'an da shi kai ina za a ce kana da wata magana da ba'an da shi kai ina za ka sai rikici diya faru duk kowa ya ce musulunci yake karewa ka aiwa musulunci shirka ka aiwa Allah shirka ko aiwa kaza kaza kaza saboda mun rikita a'a shi jibrilu da ya zo wannan hadisi ƙarshen rayuwar manzo Allah wannan hadisi ya faru kuma Allah ya sa ma jibrilu ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu kuma mun gode Allah wanda ya rawaito shi sayyidina Umar da wani ne ma sai a ce da akwai wasa al'umma ta yadda inda sayyidina Umar ya rawaito abu shikenan to wanda ya rawaito shi sayyidina Umar kuma jibrilu ne almajirin yanzu wannan hadisi wasa ne sai na Umar ya rawaito kuma Jibrilu ne almajiru sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya tabbatar da haka fa innahu Jibrilu atakum li yuallimakum dinakum Jibrilu ne ya zo dan ya sanar da ku addinin ya tambaya meye musulmi ya tambaya meye imani ya tambaya meye ihsani to a ce duk a taku a dai a dawo wani suna guda ɗaya ai za mu kuwa ba wani sufi in dai ba wawa ba wanda ya shiga wa sufaye ba a cikin sa yake ba da zai ce a daina faɗan musulunci a daina faɗar zancen musulunci a daina faɗar zancen imani sai dai a dinga zancen ihsani duk gaba a'a ya san kowanne matsayi akwai nasu kowanne waje akwai iya mutanensa akwai iya ƙarfinsu ba za a taba sanin su ba za a taba ganin su yana rigima da wani ba akan wani karatu na musulunci ko na imani ko na waye sai dai shi dan karambani iya wanda fiqhu kawai ya sani ya ce zai yi rigima da shi ko ku dan karambani wanda ya san ilmul kalami kada ya ce zai yi maga shi ko Allah ya sanar masa ya yana wa manzon Allah ladabi yana wa al'umman manzon Allah ladabi ya san kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba wa ɗan jinjiri madara madara musulmi na farko kamar mu ɗan jinjiri ne manzo Allah duk abin da zai faɗa kamar yana faɗan madara ne iyayen da mu na farko za mu iya sha amma idan mutum yana da ƙarfi madaran nan zai iya zuwa ya bata ta kwana ta bacci ya kaɗa ta gobe ta zama nono ya sha nono ya dama fura idan zai iya ma zai iya fitar da man shanu duk madaran nan ce yanzu shi musulmin nan da ya sha din nan nonon yana ciki man shanin nan yana ciki amma kuma ga sanan tsala madara ya sha ga wannan ya sha nono da tsaminsa da komai in aka ce za a ba dan jinjiri nono da sai ya lala sai ya sai a rasa to bare fa a ce za a cusa man man shanu daga wannan daidai da daidai islam din nan da madarar da nonon da man shanin duk suna ciki amma ba a kaɗa ba amma idan aka yi iman kuma yanzu kuma nono ya faru ihsan kuma yanzu man shanu ya samu duk gabaki da kowanne da nasu duk gabaki da idan mutum ya rike ya hada duka to madalla wannan ya so in ba haka ba kowa iya karfinsa Allah ba zai tsora wa mutum abin da amma kuma tunda Allah bai tsora wa mutum abin da ba zai iya ba kuma shi kuma ai Allah bai tsora ba yanzu ya ce sai ya sauke kowa sai kowa ya dawo iya karfinsa ba to shi ma ya shiga wata rigima da ba ta fa wanda Allah zai taje shi da ita tabaraka wa ta'ala to wannan shi shine to takunu idan aka tafi wajen su ta sifa takunu sirta fi zati ka tafi wa zatin Allah min haisu ya ta sifa la min haisu wa ba ta shi ba wa amma huwa amma shi la yu'raf ba za a san shi ba min haisu huwa ta shi shi har gobe dai sai dai mu san shi akan kalifan annabi ne sallallahu alaihi wasallama mai diwani mai kaza mai kaza saboda wannan ne abin da zamu iya dan fahimta da shi ko kuma san shi kalifan shehu jani abu kaza ka dan wannan ne abin da zamu iya fahimta da shi amma shauran al'ummatai shauran alam alam da bamu san shi ba da suka yi tarayya da shi suka fahimci su kuma ta ina suka fahimce shi Allahu akbar Allahu akbar haisu huwa qultu shi mai littafi sai di Muhammad yake cewa sai nace wa hadhihi alhayratu wannan imuwa dinnan gigi cewa dinnan hiya allati ashara ilaiha shehu shi kansa shehu ya nuna ta alhilal azuwan sa kan cikin rihlatul hijaziya dan abu yake cewa sirtu aqulu aina za shehu allazi da ya sauka wai kan hina nazar saboda wannan sauka ta 1950 ita ce wadda shau dan fodo ya faɗa cewa zai bayyana shekara sharafu kanku hitan sharafu kanku magana ce kuma shekara ce shine 1370 na arabiya 1950 na turanci shi kuma duk gaba gida to wannan shine lokacin da ya tambari ba wai shau dan fodo ce za a haife shi a wannan lokaci ba a wannan lokaci ba wanda zai ce bai san shi ba haka ko aka haka ya faru wannan zuwan shehu na 1950 wanda shine ta fitowar sa hajji ta biyu ga rihilar sanan rihilatul hijaziyya saniya to abubuwan da ya faru saboda Kano a wannan lokacin tun daga tekun Dakar har zuwa tekun Sudan jama'a ne suke barkowa so su haɗa shehu radiyallahu ta'ala anhu jirgi ya sauka shehu ya fito radiyallahu ta'ala anhu abu ya gagari yan sanda ya gagari kaza sai da sojoji suka kuma mai da shehu cikin jirgi diga kuma sun zaci ma ya rasu sun zaci ma ya rasu shehu sani awar radiyallahu anhu ya ce da shehu ya yi sallah a azhar a misira a azahar 1961 da shehu ya gama sallah aka gama duk abin da aka yi da shehu ya fito da wata irin jama'a ta tuntsuro shehu sa'an awai sai da muka dawo bayansa muka ɓuya sai da muka dawo bayansa muka ɓuya mu dai ba mu san me ya faru ba ya aka sai dai gane muka kuma jama'a ta zama 'yan shara-shara uku can kaza kaza kaza gwamnati ta sa mota da komai sannan aka ɗau shewa aka mayar masauki sai a masauki shi wa ina jama'a nan sai shewa ce dama idan wali bai kai ba jama'a ta take fara narka take shi idan wali bai kai ba ya ce wali ne to jama'a ta take fara gama da shi tukun kafin duk kaza kaza ba dan kiyayewa Allah ba wannan jama'a ta zo take mu kawai da shi ne yake an gama radiyallahu ta'ala an to irin wannan ta faru Ghana rihila gana ga ta nan shewa a cikin yake ta ohira arzun wasa ma an rinjayi sama da ƙasa me a nan wajen algani wanda ya littafinsa ya faɗa a nan wajen mutumin gana yake cewa sabida tsabar jama'a gwamnati ta kasa gwamnati ta kasa al'umma an rasa yadda za a diga baki da har almajiran shehu suka ce shehu haɗari zai faru gwamnati ta ce a gaya ma abu ya fi ƙarfin wannan jama'a ta fi ƙarfin control ɗinta kawai shehu ya kalli sama sai ruwan sama ruwa sha ruwa mai ƙarfi ya dinga watsi da mutane ruwa ya dinga ha aka kawo mota aka sa shehu yana dariya radiyallahu ta'ala irin wayannan irin wayannan shehu zakar kwara radiyallahu anhu Allah ya rahamshe shi shehu zakar kwara Allah ya rahamshe shi ya gaya mu radiyallahu anhu hira ya gaya ma abubuwa da yawa da yawa ya faɗi wani zuwan shehu na wata shekara a Ghana ya ce suna Ghana wannan lokacin da shehu ya zo saboda tsabar jama'a aka fasa gilasan airport aka karairaya kujeru saboda jama'a ba wai don faɗa ko da saboda tsabar jama'a gilasan airport sun faffashe kujeru sun yi abu ga kwamin kuruma shugaban ƙasa ya gota komai to shehu ya tashi ya bayani irin bayani da ake ana fassarawa shugaban kasa shehu ya ce yana bawa shugaban kasa hakuri cewa ga abubuwa da ya samu iyako saboda jama'a saboda soyayyar jama'a da suka nuna da jama'a ya san sai gwamnati ta ba da kuɗi an sake abubuwa wannan ba wai an yi ne don lalata iyako ba tsabar soyayya ce da kaza kaza shehu ya gama bayani ya ba shugaban kasa hakuri ya kwantar shehu ya zauna shugaban ƙasa kwamin kurma shehu zakar kwara yake faɗa ya tashi shi ma zai bayani ana gaya wa shehu sai kwamin kurma ya ce ai shi ya ji daɗi da soyayyar 'yan ƙasarsa ta sa har suka nuna wa baba irin wannan soyayya har wa'annan abubuwa suka faru shi walla ba yaƙi ba ba tashin hankali ba wannan duk soyayya ce ake yi wani abu ne da ake nema ai al'umma su taru ba don faɗa ba ba don zage-zage ba don kawai don soyayya har saboda yawa saboda taro da kaza gidansu ya fashe kaza shi wallahi ya ji daɗi shi ma a gaya mai yana son baba kuma a gaya wa shehu shi ma ya ga gana ta yi kaɗan ya rasa ina zai ajiye shi sai shehu ya ce a gaya masa ya ajiye ni a zuciyarsa faɗau wannan kalma da shehu ya yi shugaban ƙasa ya faɗi a gaban jama'a kaza yana jazaba da fara tana fitowa ta baki da komai shahunan mu suka ce a nan ya tarbiya shi kuma saboda shi ya ce ya ajiye ni a zuciyarsa kawai shugaban kasa ya faɗi ya kaza da haka mu shahunan mu ganin kwamin ko ba wai mazancan ko ya imani ma ihsani ma shehu ya dirga a zuciyarsa radiyallahu ta'ala an duk gaba kuma ya nuna wannan jirgi guda yake ba wa shehu a tafi hajji sai dai shehunan ne suka ce ya to yanzu aka ce wannan jirgi arha ne duk gana ta hasuwa za su kowa ya ce sai ya shiga to shehunan ne suke dan sa sai an ba da kaza sai an ba da kaza yanda kuma za su yi control din hajji a can hajji duk gaba ki da to wannan yana daga cikin lamarin Allah Allah mazo to shehu a Kano ta faru irin ko ina tana faruwa irin wannan a Kano ta faru irin wannan shehu rabbi yake cewa سرت أقول أين ذا الشيخ الذي تعنو له رقاب كل جهب ذي وأين برهام وما برهام حتى فنو في هبه وهام sai na zama ina cewa wai ina wannan shehun yake wanda duk manyan nan wuyan su take sun kuyawa shehu ya zo shehu ya zo wai ina wannan shehun yake wanda duk wayannan manya suke irin wannan ta'anu lahu riqabu kulli ji da wuyayen wa'annan bujimai take sunkuyawa tana cewa shehu wai ina wannan shehun yake wa aina barham wa ina barham yake wa ma barham waye barham ne wa ma ma waye barham hatta fa naufi har suka kare cikin soyayya su haka wa hamu suka dumauce a haka shehu ya yarda da soyayya mu ya yarda kaza alhamdulillah wa ina barhamun nan mushiri ya ji wannan yace mal mas'ul an hadi alamin sa'ili wa'anda ake tambaya ba su ne tambayar sani ba ne tambaya ya fi kowa sanin waye radiyallahu ta'ala anhu wa kana shehu abdullahi babansa baban mai littafin shehu abdullahi jeji ba radiyallahu anhu eh shi ya ma'adalla to wa kana Allahu akbar shehu ya ce idan lela tana da kaisinta to shi tana da majnuninta to shi ma mahaukacinsa kenan shehu abdullahi da siriya da komai radiyallahu ta'ala an littafi ne guda na alaƙasa da shehu ibrahim ɗansa ya abubuwan da ya faru na ban mamaki da gaskiya da daɗi da kaza to kana shehu abdullahi shehu abdullahi babansa radiyallahu anhu shi mai littafi ashara ilaiha yayi nunin wannan dimaucewar ma'ana ya yi nunin wannan fahimta ba wai dumaucewa a ce to ba gashi na dumauce ba a fahimta ce suka ce mata dumaucewa su sun san meye amma wani sun gaya mafa ai dumaucewa ta faru to to madalla to ya yi niyya ya nuna wannan yake cewa ya laita shi'iri a haza sheku an maza maza huwa sheku aina sheku man haza haihata haihata la shay'un yuqasu bihi ma za yuqasu bihi fi shayka amma za ya laita shi ya kai tona haza huwa sheku wannan ko shehu ne shehu ne ka an san su yarima bakura shekarar 98 ne ina karshe maulidin shehu na abdullahi na karshe wanda aka yi a zamfara shehu maulidin shehu ibrahim wanda shine zuwan shehu abdullahi na karshe wanda ba a yi ba to kuma daidai yarima ya yi gwamna ya yi shari'a yauwa eh to aka gayyato shehu abdullahi duk gabaki daya ya zo da komai dan akwai abincin da suka ci ma tare a gidan alhaji mai gemu radiyallahu to kuma aka fito wajen taro da to dai yarima ya yi ta'aliki bawan Allah ya yi ta'aliki yake cewa to lalle yau ya ga shehu da idansa yau ya ga shehu da ake cewa shehu shehu to ya ga shehu eh in ji yarima yake cewa saboda duk waɗanda su ne shehunne a gabansa na Nijeriya ya ga su suke buɗa wannan mutumin hanya. To lalle ko wannan ai shine shehu yau. Wanda shehunne yau su suke buɗa mar hanya duk gabaki ɗaya. Radiyallahu ta'ala anhu. To yanzu magana cikin magana. Ita kuma wasu da Maryam radiyallahu ta'ala tana Kano wata shekara. Duk shehunne suna tare da ita. kashe gari ko bata san labari ba ko ta kafa kuwa ba ta ce wai lafiya yau aka ce an tafi taro an ce shehu ya fito daga ƙasa kaza zai sauka iyafarka ta ce wane mutum muluku kenan to wai ba ce abdullahi ke cewa ya laita shi ya kai tona a haza wannan ne shehu amma za wai ko ko menene ma za huwa shehu menene shehu aina sheku ina shehu yake man haza don Allah ku gaya min waye wannan ne in dai duk agogo na ne na san wa'ina amma duk ya fi karfin haka shin meye wannan haihata haiha yayi nisa yayi ba zai yiwu ba la shehu yuqas ba abin da za a iya hada da wannan ma za yuqas to me za a hada shi da shi fi sheki a cikin shehu amma za me za a hada shi da shi ba ya faɗi mauta ta faɗi duk gabaki da duk wannan a mukaminsa ake magana abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi na sirrinsa da komai bayan da wawa zai ta hoto to to kuna nufin ba kowa bane sai Allah ta awa kai Allah yana nan Allahnsa bawan Allah yana nan bawan Allahnsa duk gabaki daya amma Allah ya khalifa yana nan khalifansa Allah ya zuwa komai cikin khalifan nan nasa duk gabaki daya duk kasancewa wani bai fahimta ba bai dame mu ba kyau ya zauna lafiya duk abin da yake takama da shi akai muke duk wanda ba dan dariƙa ba ko duk wanda ba dan faila ba duk inda ya tsaya zai tarar da mu a wajen kuma mun fi shi ma a wajen zai tarar da mu a islam din nan da mu ake komai na musuluncin nan da ilimin musuluncin nan da komai da fahimtarsa da kyakkyawan mu'amala tsakaninmu da ƙur'ani tsakaninmu da hadisai tsakaninmu da duk ilimi duk gaba to kuma da wata fahimta kuma da ta ɗara nan zancen imani da wata fahimta kuma zancen ihsani wannan duk gaskiya ne in dai ba wanda ya takaita ba ba wanda zai ce sai an bar duk waɗannan abubuwa an dawo iya ya kwakwalwarsa kawai ba zai ba zai yi wannan ba duka ba kida alhamdulillah wa mimma yazidul maqama izahan yana daga abin da zai kara wannan muqami bayyana a fahimta a sani ma qalahu shaykh radiyallahu anhu abinda shi shaykh ibrahim ya faɗa fi taujihati a cikin wa'azozinsa li ahbabi ga masoyansa ba ga wani ba shau yake cewa la hajata lana bil anbiya'i wal awliya'i ba mu da bukata ga annabawa saboda mun samu shugaban su annabi Muhammadu ma'anarta kenan ba mu da bukata ga waliyai saboda mun samu shugaban su Shehu Tijani Abul Abbas laula mahabbatuhum ba dan soyayya annabawan nan da soyayyar waliyan nan ba lillahi ga Allah wa qurbuhum minhu da kusancinsu da Allah ne ruwanmu da su ba dan soyayyarsu da Allah ba da kusancinsu wajen Allah ne ruwanmu da su yanzu mu je mu kamo Abu Jahil ma mu ce kai ne shehu muna neman ka cece mu duniya da lahira Allah ya sauke mu je mu kamo mai tatsina ba ce kai ne shehin mu muna kaka ai mutane ba wawaye bane da haka kawai za su duba mutumin da sun fi karfin sama a lahiran sai suna neman cetonsa a lahira mutane ba wawaye ba ne suna da hankali duk ga baki ɗaya to ba mu da bukata wajen annaba ba mu da bukata wajen waliye laula mahabbatuhum lillahi ba dan soyayya su ga Allah ba wa qurbuhum minhu ba dan kusancin su ga Allah ba soyayya su da Allah ta kai Allah ya kwace jin su da ganin su da hannun su da kafafuwan su da dukkan su ya ce sai shi yanzu duk in mun zo wajen Allah muka zo abun mamaki duk mu ‘yan adam bayin Allah ne kuma kalimofin Allah ne kuduran Allah ce da iradan Allah da suna da jinsa da ganinsa waɗannan sufofi guda bakwai da waɗanda suka fi guda bakwai ɗin ma su ne ɗan adam ya tashi da su alkudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wal basaru wal sabu shi ma ɗan adam da haka ya tashi halatti al-insani hina min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amsha faj'alnahu sami'an basira muka sanya dan adam nan sami'u muka sanya shi basiru Allah ya ba dan adam nan kudura da irada ya tashi dan haka dan adam ya zama kalifansa saboda wayannan abubuwa jigga baki da to kowanne dan adam haka yake amma wayannan haqa'iqu in aka zo wajen manzo Allah amma wannan dan adam din a haukanmu kaman ya rufe Ubangijinsa, kaman ya rufe Ubangijinsa, shi ake gani ba Ubangijinsa ba, bautarsa yanzu ta bayyana shi bawa, shi bawa ne halitta ya, ya haka duk kaunu diga, amma su ku haƙiƙoƙin nan in aka zo wajen manzo Allah shi ku abin ya juya, shi ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a Ubangijinsa ne ya rufe shi, ba shi ya rufe Ubangijinsa ba. innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim wa ma ramaita idza ramaita walakinna Allah rama duk gaba kida duk da sahabbai ga annabi suna gani dan haka shawa yake cewa ta'arrafa fil haqq wa hum Allah ya gano a ga wajen manzon Allah sa shi kuma manzon Allah ya buya yanzu mutum ya nemo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka haji haji alawi yayi wani irin salati a ijazarsa da shehu Allah tabaraka wa ta'ala sananne ya yi salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ɓoyayye. Allah sananne a babayyana annabi Muhammadu ya yi salati ga annabi Muhammadu ɓoyayye yau an ce mu kawo annabi Muhammadu ne muka shiga uku. Saboda duk abin da mutum ya kama na annabi Muhammadu Allah zai ce na wani. in ya gaisa da annabi Muhammad Allah ya ce hannuna ne in manzo Allah ya bashi ce ni na bashi illa ana ganahumullahu wa rasulu in ya kaza kaza to wannan hakika ce shi manzo Allah ga zahiri ne abu ne gashi nan a salari abu ne a salari haka khalifansa haka khalifofinsa waliyai waliyai waliko an faɗi waliko ga kansu nan Shehu Tijani Abul Abbas yayi nawafil khairi har duk wani abu duk gabaki daya haka wannan khalifa yayi nawafilul khairi duk gaba gida to su waɗannan da waliyai da annaba su hakika ce a zahiri hazaran Allah ce ga ta nan TV ce da za a ga hazaran Allah don haka ibn Ada'ilahir Iskandar yake cewa tsarki ya tabbata ga Allah da bai kawo mutane wajen waliyai ba sai dan yana so ya kai su wajensa duk wanda ya ga ya je wajen wali ba ya je Allah ya kashi wajen walin nan ne dan Allah ya kashi wajensa amma ta wace hanya zai bi sai ta hanyar walin nan dan ta nan ne zai zo ya san irin nafilolin da zai yi har ya gane zuwa da kansa yayi na nawafil alkhair yanzu albarka zuwa mu wajen Shehu Jan Abul Abbas mun karbi wurudai mun karbi waziba mun karbi zikiri muna ta yi duk baki albarka wannan kalifa mun karbi asrarai da na'aso da komai shikenan Allah ya yaye mana hijabi Allah ya kwace jinmu Allah ya kwace ganinmu Allah ya kwace samuwanmu ma sai tasa tabaraka wata'ala wannan hadisi kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa soyayya ta faru duk gaba kida to lalle to su annaba da waliyai ba dan saboda yanda shehu ya dauko maganar mutum bai fahimce ta ba sai rikici ya fa to la hajata lana bil ba mu da bukata ga annaba wal awliya ga waliyai laula ai shikenan ashe muna da bukata ba dan tunda an ce ba dan ba zan ci ba zan ci abincin nan ba ba dan ka ce na ci ba shi kana shi zan ci sai ga bage ba kada to la hajata lana fil anbiya wal awliya laula mahabbatuhum ba dan soyayyan su ba lillahi ga Allah soyayyan su ga Allah ta sa sun zama kalifofin Allah yau ba su sai Allah duk da mun san mutanen ne mun san kaza kaza amma kuma za mu bari su shafa kanmu za mu bari su sa mana albarka mu ta munna kuma aga albarkan nan a sarari saboda Allah ya kwace su tabaraka wa ta'ala ikon Allah wannan kowane al'umma sai sun san wannan karatu in ba jahilin ba wahabi ba shine kawai bai san wannan karatu ba amma ko ba ma guje ya san wannan karatu ya san akwai wani dattijo da yake da albarka wanda zai ce ba dan Allah ne wannan a'udhu billahi da yake da albarka wanda zai san da zai ga yana da albarka yana da komai ko a cikin tsofaffin banzan ma sun san akwai wani kuma wanda shi yana da albarka na daban ba za a yi wasa da shi ba yau ikon Allah wannan karatu ne kuma da ya zo daga baya ba wani mai albarka ba wani mai kaza ba wani mai daraja ba wani mai kaza in an ce wani yana daraja ma'ana an yi wa Allah kishiya kenan kaza kaza kaza shi sa kowa banza ne kowa ba shi da magana kowa ba shi da kai kenan duk asara ta faru duk asara ta faru to laula mahabbatun ba dan soyayya su ba soyayyan nan kuma magana ce mai girma duk sirrin yana nan cikin ta soyayya su ga Allah hatta uhibbahu ha so fa iza habatu kuntuhu Allah ni ko in na so sai in zama jin sa in zama ganin sa in zama kaza zancen soyayya abu ne babba kowane bawa in ya dauna fula yana yi zai iya bude kofar soyayya da tsakaninsa da Allah sai ma'arifa ta faru wa qurbuhun da kusancin su minhu ga Allah tabaraka wa ta'ala kusanci na daraja kowa yana kusa da Allah ba wai dan Allah ne sai an yi kusa da shi ba ina aka fara ma inda mutum ya tashi bari ma yana nan ya fi kusa da mu ma ga jijiya ka shekara wuyan mu to ina amma shi kuma dan adam iya inda yayi kokari yayi abu sai a ci to ya kusa da Allah kuma haka kowa iya kokarin sa diga wa aqrabul jami'i mafi kusan duk annabawan nan da waliyai lillahi ga Allah huwa sayyidina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu annabi Muhammadu to kamar shi yana nuna in dai na rike annabi Muhammadu kuma ai shikenan kuma annaba duk ina jin su a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka in ya rike katimul auliya duk ya yadda da waliyai ya yadda da annaba musulunci zai faru ba sai an yadda da annaba kuma ba wani musulmi da yake gaya wa wa'yansu annabawa ma wata magana bare annabi Muhammadu to amma idan mutum ya rike annabi Muhammadu kuma Allah ya sa ya san shi ya ɗauce ribi ya salatul fati ko sanin littattafai ma sani ne amma ba wannan sani na sunna da ake cewa sanin sunna sharri kenan a ce sanin sanin sunna ba san a'a sanin jahilci ake wa annabi sunan sahabbai a wajen makiyan sahabbai sufaha'u wawaye anuminu kama amana sufaha yanzu ma yi imani irin yanda wawayen nan suka imani haka ake bin manzo Allah da wauta haka ake bin shautu jani da wauta haka ake bin gausi da wauta kan mutum ya ce eh shi na wayewa na ilimi daidai da daidai masu wasu za su bi manzo Allah na sunna amma fa an zo za a koya mutum bin manzo Allah na sunna a ce mutum ne kaman kowa yawa sunna ta yi kyau auzu billahi kam sunna ta yi kyau yawwa su kuma wanda a ce kato ne mai kashi to sunna ta yi kyau auzu billahi kaman ba a karanta yadda sahabbai suka zauna da annabi ba sallallahu alaihi kaman yan ba a karanta yadda suka zauna da yan uwansu ba ma duk gaba ki daya kaman dama ba a san nazancan waliye ba duk gaba in za a bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wauta ake bin sa sai mutum ya zama wawa sannan ya shiga cikin sahabbai saboda an ce da sahabbai wawaye anuminu kama amana sufaha in za a so waliyai da wauta ake bin su wannan magana ta ilimi ce ba wai ko muna nufin aje ai ta hauka kaza ka alhamdulillah mun fahimci me muke nufi alhamdulillah mun fahimci me muke nufi hakan za a bugausi duka baki da kamar ce da wayewa ko kaza kaza oh wayewa to ai rikici ya faru wayewa ta sha bamba to to abinda zai aqrabu wa aqrabul jami'i mafi kusa da duka mafi kusa da annabawan nan da waliyan nan lillahi ga Allah huwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad haka mafi kusa da waliyan nan ga Allah shine cikamakon waliyai sannan kowane wali iya matsayinsa kowane wali iya gadansa kowane wali haka cika makonsa haka mafi kusan halitta ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan khalifa wanda khalifan manzon Allah din ne khalifan Shehu Tijani Abul Abul ya dau ma'arifan manzon Allah din nan ya dau kusancin manzon Allah din ya dau ilimin manzon Allah din ya dau gadan manzon Allah din ya dau na Shehu Tijani nan duk gabaki daya ya hade su radiyallahu ta'ala an duk gabaki daya to haka shi ma ya fi kusa ga Allah tabaraka halitta duk gabaki da duk gabaki da fala yasulu ahadu wani mutum ba zai sadu ba ilallahi zuwa ga Allah illa bi wasati sai ta kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta kofar wannan khalifa nasa sai ta kofar wannan jika nasa ko ya sani ko bai sani ba haka abin yake a koye rashin sanin sa ba zai zama cuta ba gare shi in ya sani kuma ya zama malami a wajen Allah yanzu babba ne in mutum ya sani ya zama babba idan mutum bai sani ba zai cuce ya zama ya jahilci abin da amma bai cuce ba amma haka abin yake tafiya ko ya sani ko bai sani ba haka abin yake tafiya duk gaba kida wa anta babullahi ayyum ri'in wa fahu min gairika la yadkhulu kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ne kofan Allah duk wanda yazo ma ba ta duk wanda yazo Allah ba ta kofar ka ba ba zai shiga ba ba zai shiga ba to shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ali yana nan a kofarsa sayyidina Ali yana nan a kofarsa sayyidina Ali nan katibul auliya yana nan ciki gausi din nan yana nan ciki duk gaba kida da haka shekani yake wa shehu waka fa in yakul lin nabiyyi aliyu baban fa anta li zakal babi babu in dai sayyidina Ali ya zama kofar manzon Allah to shehu kai kuma kai ne kofar sayyidina Ali haka shekani ya ga wa shekan nan jikan sayyidina Ali daga baki da haka ya gaya wa shehu ibrahim to lallai sayyidina ali shine kofar manzo Allah to wallahi ya rasulullahi shehu kai kuma kai ne kofar sayyidina ali ma'ana ya gane sayyidina ali nan khatimul awliya ne mai rike da abun ɗansa ne mai mukamin da komai kuma shine mai rike da mukamin duk gaba ki gashi nan shine kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga kuma wannan kofar kofar sayyidina ali shikenan duk gaba ki wannabi sa ba mutu da tun da na rika annabi ni ba ruwan da kuwa magana ce mai gaskiya amma fa hadarin ta yana nan manzo Allah fa ya ajiye ma fa mai faɗa wannan ya san manzo Allah fa ya ajiye mar abin da ya ce ba ruwan yanzu da mutum zai gama hadinan ƙarshe in ma bai san waɗannan abubuwa ba ya zo ya ce da mahadin nan ni na rika annabi ba ruwa na da kai hadari ya faru duka amma da ya san mahadin nan kofar manzon Allah ne ajiyar manzon manzon Allah ne sallah saboda kalifansa ne ka shikenan har yau manzon Allah yake bi yana da wani dadin imani kuma da dadin falala saboda gashi ya karba ta wajen wanda manzon Allah ya ajiye masa alhamdulillah a ce shi saboda ya dauke mutane ga ai ba za ya jahilci abubuwa da yawa wannabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsaya da aminci Allah huwa allazi tajalla fihi alhaqu shi Allah ya bayyana gare shi ga komansa Allah ya bashi duk sufofinsa ma'ana tajallin ke Allah ya bashi duk sufofinsa Allah ya bayyana gare shi bi wus'i rububi da yalwar ubangidantakan Allah shi ko manzo Allah ya karbi wannan yalwar ubangidantakan Allah da yalwar bautarsa duk inda Allah yake Allah manzo Allah kuma yana bawan Allah a wajen saboda manzon Allah Abdullahi ne Abdullahi ne to tunda Abdullahi ne duk shauran sufofin Allah ma bawansu ne Abdulrahmanu ne Abdulrahimu ne Abdulmaliku ne Abdulquddus ne Abdulsalamu ne Abdulmuntaqimu ne Abdulkhaliqu ne Abdulbari'u ne Abdu Abdu Abdu da sufa ma da bamu santa ba ta Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana yalwa kenan haka khalifansa haka jikan nan nasa duk gaba kida da ubudiyansu duk gaba kida wata sababi jami'i sifati sai manzo Allah ya sifata da duk sifofin nan na Allah ta'ala kullan duka illa al-uluhiyyah sai dai ubangidantaka in wata ne shi wannan ta Allah ce idan mun zo wajen Allah uluhiyya ta sace idan mun zo wajen manzo Allah shi ko khalifa in wata ce ga ta nan muhammadiyya duk gaba kida gaba kida sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam komai Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai shine har duk in ka wajen sama Allah zai ce waje na kan sai uluhiyya din nan ubangidantaka din nan Allah ya bashi ba amma manzon Allah sallallahu kalifanta ne duk wani abu da Allah zai ce yayi ko zai yi ko yana sai ce manzon Allah ma yayi ko zai yi ko yana yi Allah bai ga shirka ba saboda kalifan uluhiyyan ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce yana da falala ya ce manzo Allah ma yana da falala Allah ya sani manzo Allah ma ya sani Allah zai bayar manzo Allah ma zai bayar har ma manzo Allah ya ce Allah ma ya riga ya bayar ni nake rabawa sallallahu alaihi wasallam duk gaba ke fa nabiyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysa bi ilahin ba ubangiji bane shau yace kuma ba wani sa bane saboda duk sohobin Allah tana nan jikinsa amma kuma ba Allah tabaraka wa ta'ala khalifa ne wallan ma kana muttasiwan bi jami'i sifati yayin da ya sufanci da sufofin Allah duka wallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki lahu waziru yana da wazirin sa na soyayya wanda dole sai an biyo ta wajen sa za a shiga wajen sa alinna sai muka san Allah budda to ba makawa a nan gidan idwa kuma a gidan kalifanci din nan an yakuna li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah ya zama yana da wazirai na zahirai ga sunan waɗannan kalifofi guda hudu da komai manzala ce ina da wazirai hudu a ƙasa ina da wazirai hudu a sama abubakar da umar da usman da ali ƙasa kenan jibril da mika'ilu da israfilu da azra'ilu a sama kenan da duk gaba gida to yayi kyau da kuma waziran da da wazirin da Allah ya zuba masa waɗannan duk gaba daya yake sha a wajen su wazalikal waziru wannan waziri na manzon Allah huwal mu'abbaru anhu shi ake fassara shi bil khatimiyati da cikamakon waliyai ma'ana cikamakon waliyan kenan yawa shi ake fassara bil khatimiyati da cikamakon waliyai wa ma ra'ayna ahada ba mu ga wani mutum daya ba idda azalikal muqam da ya da'awa wannan muqami wa takallama fihi kuma ya faɗi ilimin muqamin ya faɗi ilimin muqamin illa shehu tijani sai shehu tijani abul abbasi za a ce muridin fa ya ce ba shi bane to ai an gama ya ce Allah ya nuna man ma cikamakon waliya shi manzo Allah ya sa ma ya gina mar mumbari na rimi ya hauka ya yabo annabi akai ya karanta diwani akai to shi kenan ya ce ba shi bane duk gaba kida ya ga katimul auliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya gina masa mumbari na rimi ya hauya yabo manzo Allah akai har ya nemi manzo Allah ya sanya shi mangalan katimul auliya'i ya zama shine mangala na katimul auliya'i to alhamdulillah ashe ba shine katimul auliya'i ba duk gaba kida sai bawan Allah wannan wali na Sudan da yace shi ma katimul auliya'i to Allah ya saka mana da alheri dai amma ba a kawo mana wani karatun sa guda ɗaya na katmiya ba wanda Shehu Ibrahim radiyallahu yana cewa duk wanda ya ga jauhara ya san ilimin da yake cikin jauhara ya tabbatar wanda Allah ya ba jauharar nan shine cikamakon waliyai to banda irin waɗannan tumadumin littafai jawahirul ma'ani suwaye da waɗannan abubuwa duk da gabaki da wanda duk shaudan ya dinga ba da fatawa da karatuka da waye wanda duk wale suka yadda lallai wannan yayi tuntun kau a cikin wannan hadara ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gode Allah to sai shauti jani fa'alimna sai muka san annahu huwa sahibuha shau jani shine ma'abocinta cikamakon waliyai duk gaba da wa qad amaddahu sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah ya masa madadi manzo Allah ya bashi bi wuski nubuwati da yalwa annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya bashi shi kuma shehu tijani ya karbe ta da yalwa kalifancin sa duk gaba ila duk inda annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take shehu tijani kuma ya je da kalifancin sa wajen duk gaba yana kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen da yalwa kalifancin sa duk gaba gida wata sababi jami'i sifati shehu tijani ya suwanta da sofo manzo Allah duka illan nubuwata sai annabta shi ba annabi bane ba wani sufi bare dan tijjaniya da ya taba cewa shehu tijjani annabi ne ba babu wannan babu wannan duk gaba ki da sun san wannan abu ne da an riga an rufe shi an gama duk gaba fa shehu tijjani shehu tijjani laysa bi nabiyin ba annabi bane wa ashar radiyallahu ila zalika shehu tijjani yayi nuni zuwa wannan bi qawlihi sabitu anhu da fadin sa da ya tabbatu daga shehu tijjani shehu tijjani yake cewa kullu ma baraza duk abin da ya fito wa fada ya kwaranyo min alhadaratil ilahiyyah daga hadaran Allah ta talaqahu ruhu sallallahu alaihi wasallam ran manzo Allah ta isa ta karba duk failar da ta kwaranyo daga Allah ran manzon Allah ne kadai ya isa ya karbi wannan sallallahu alaihi wasallam ru sallallahu wa kullu ma baraza duk abin da ya fito wa fada ya kwaranyo min ruhihi sallallahu alaihi wasallam daga ran manzon Allah sallallahu ta talaqahu ruhi ni kuma raina ta isa ta karba raina ta isa ta karba a muqamin sana khatmiya sallallahu alaihi wasallam wa qala shehu tijani abul abbas yace ruhi wa ruhu sallallahu alaihi raina da ran manzon Allah ran sa yana karba daga manzon Allah ran sa yana karba daga hadratul zati ran shehu tijani abul abbas yana karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raina da ran sa kahataini kaman waɗannan yatsu ne guda biyu wa ashara radiyallahu anhu shehu tijani ya nuna bi asbu ai da waɗannan yatsu nasa na tsakiya dinnan da wannan manuni faruhu shehu tijani ya ce ran manzon Allah wannan babba na tsakiya tumiddul anbiya ita take wa annabawa madadi wal mursalina da ma'aika a wajen manzo Allah suka karbi annabta suka karbi aikan da duk wannan ilimin nasu da duk ran manzon Allah sai ta isa ta musu madadi sallallahu alaihi wa sallam wa ruhi raina ni kuma tumiddul aqdaba tane wa kudubai madadi wal arifina da arifai raina kuma tane wa kudubai madadi gausi ya hada wayannan madadai guda biyu ya bawa na Allah din duk halitta ma ko fasiki ma madadin sai an daga kofar gausi shi kuma waye zai bashi ma'ana bashi da wani abu daga Allah ba zai karbi samuwa ba ba zai karbi kaza kaza ba ko shedancin a'udhu billahi da shi ba ba bane ta ina ya karbo madadin yi din duk gaba kita an ce hadisi ya zo da wanda yake zina Allah ya kiyaye mu wani larura za ta samu azzakarin ya yanke to a yanzu ina take in ya ga dama ma yayi da zai ce Allah na tuba sai Allah ya ce na yafe ma a yanzu ba dama ma amma da sai ce abu ma'ana ƙarfin da ya wannan abu da shi yanzu babu to har ya zama ya samu wani ƙarfin ma ba don madadi daga Allah Allah shi ne mai baiwa komai a duk gaba ki ya tabaraka wa ta'ala to wa ruhi tumidul aqaba wal arifina to kalifa kuma shi kuma duk wa'annan shi yake shayar da kuma wa'anda ragowa kuma an bawa khalifa ya ta aiki ya ta bamu gabaki daya mu da ba a kadabun ko arfan ba ko mursalinan ko anbiya'u ba da Allah ya ji kanmu ba da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahirin manzon Allah da shari'ar manzon Allah da abu ta shayar da annabawa da shari'ar su da ran manzon Allah batinin manzon Allah da arfasa ya shayar da kudubai daga zuciyar manzon Allah kuma da ta yalwace halittan Allah kaf ita kuma ta shayar da kowane kalifan Allah kowa sai ya samu wani abu daga annabi wa rahmati wasi'at kullu shay rahmata ta gama komai duk baki da wa shehu tijani aidan shehu tijani dai Allah ya kare yadda a gare shi komawa ja'ala alaina hazar rajula shi ko shehu tijani ya sanya mana wannan mutum ya sanya mana wannan khalifa sahibul faidati fa qala radiyallahu anhu shehu tijani yace la yanalu ahadun minni wani mutum ba zai iya samun komai daga gare ni ba illa bi wasitati sayyidi ali al-harazmi sai ta hanyar sayyidi ali al-harazmi idan mutum ya iya fahimtar nan zancen kalifancin faila ike alhamdu in ma bai iya ba to yanzu sai ya tafi wajen sai ya je Ali Harazmi dole sai tafi wajen kai sai zai ta sama shehu jani dare babu shehu jani ya riga ya baya kan mutum ya ce zai ta sawa Allah dare shi dare zai yi kaza ka wallahi sai dai ya in dare wajen manzon Allah sai dai tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala shehu jani abul abbas ya ce ma khalla ma khallaftu siwahu ban sarautar da kowa ba sai shi ban sarautar da kowa ba sai shi udiya zalika shautan yace kuma an bashi wannan ne min gairu su'alin ba ya tambaya ba ko yana so ko bai so haka aka dama aka bashi na sani Allahu akbar to yanzu wannan waje Haji Mushiri ya ƙara bayani a wannan akwai wani waje da muka shige ma za mu dawo Haji Mushiri ya ƙara bayani a wannan waje idan aka duba 104 eh inzarun wa ifada eh yawa shi inzarun wa ifada 104 104 sai dai na larabci 104 mm zan kashe kenan 104 yawwa ɗari da hudu ɗari da hudu Thank you. ɗari da hudu ne ba? yau ɗari da hudu ne
وشوت جان أنه لا ينال أحد منهم شيئا إلا بأرض السيد الأبي هرازي وفيه إشارة خاصة كوني أنا كوني شيني
آه شو إنسان رأي فرعي kare daga shi aka rafa Allah mu ga shi ne kara abin da nake so kenan sha eh to kuma ni ma dari da a to sun canja min ke ah gashi da na gani aka aina ɗari da uku nake gani na gani yawwa ɗari da hudu
layi na biyar
na biyar zuwa ƙasa ko zuwa ƙasa
lafiya ko ba na aro yawa
layi na biyar abin ya cire ana ya cire ana ba shakka ɗari da Allah akbar. dari da sha hudu na tafi aka rabu sha hudu Allah shi kenan dari da wani amana tafi dari da sha hudu Allah akbar yau wato sikira ta hudu gaban amin hajji shi yake ta wabin nazari ila ɗariƙaci idan muka yi duba zuwa ɗariƙa aizan komowa wa min nahiyatin idan muka yi duba kuma ta wata nahiya a taku da tafi zurfi cewa ma'anar wannan kalifanci na sayyidi alil harazimi ga faila ake nufi da kaza saboda zau haka muka ɗanɗana da kuma duk abin da a zahiri wale ba ruwansu da zancen rayuwa ko ka amma ikon Allah wannan khalifa ga shi ya rasu ma a zamanin Shehu Tijjani Allah ya kare da a gare shi ba mu albarkasa amma har gobe sunansa zamu faɗa har gobe shi ne amma kuma Allah ya fahimtar da wa'anda suka fahimta dan wani bai fahimta ba bai cuta ba bai cuci kansa bai cuce mu ba in yayi faɗa da abin ne dai abu to wa min nahiyatin addaku in muka yi duba ta ta bangaren da ya fi zurfi kuma faƙar zakara shehu tijani shehu tijani ya faɗa annahu la yanalu ahadun minhu wani mutum ba zai samu wani abu ta wajensa ba shay'an wani abu illa bi wasitati sayyidi ali harazima sai ta hanyar sayyidi ali harazim wa fihi isharatu a cikin wannan magana akwai nuni kasatun kebantacciya la yadrukuha ba wanda zai iya riskata ya gane me ake nufi illa ulul albab sai masu hankali masu hankali oh to alhamdulillah ma'ana kalifancin faila din kenan kalifancin ba wai an ce ya fi shehu jani ko kaza kaza kaza ba amma shi da kansa shehu jani ya ajiye kalifan da ba wanda zai samu abu ta wajen sai ta hanyar kalifan nan duk gaba gida ko mutum ya ce bai yarda da wannan fasara mai zurfi ba kwarai ta tana da zurfi ko ya ce shi ba shi da hankalin da masu wannan hankali sai to yayi kyau to ya zauna akan zahirin nan ya san bai karban komai ga shehu da sai ta hanyar Ali Harazi kuma kyan ladabi dai duk ɗan zai tafi wajen shehu da Abul Abbas ya je ya ziyarci sai dai Alal Harazi ne a Badar ya nemo madadi ya nemo kaza kaza kuma in ya je gaban shehu da ma ya sa sai dai Alal Harazi tsakaninsa da shehu Tijani a gaibu duk gabaki daya ya shiga ta kofar sai dai Alal Harazi ya kaza dan ya samu madadi da mutum zai wannan ziyara yanzu yanzu zai ga tasirin ta to in Allah kuma ya bashi sanin sahibul fadilata ake to ya sa sahibul fadilata haka yanzu yanzu zai ga bambanci tsakanin yanda ziyara ta Shehu Tijani Abul Abbas take bai jahilci wannan ba me yasa Shehu Tijani hana mu ziyarar waliye ba wai dan ba su da albarka ba amma ba mu da madadi ta wajen su duk gaba kida akwai shehin mu a Kano Sharif da ya rasu almajirin Shehu Tijani Sharif Ahmadu gabari rahmatullahi alai shehinmu to shi ba tijjani ne to kuma yana da yan uwa su kuma kadirawa ne duk hanyar Allah ce duk gaba gida to suka tafi hajji a irin tafiyar su kaza kaza suka zo habba gada to duk za a je su ziyarci sida abdul qadir jilani saboda kofar su ne shine wasilan su tanan suke shan nonon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka ce taso kan sai ce a'a ku yi min gaisuwa wajen shehu na yadda da shi na imani da shi amma ina da shehi na shehu tijani abul abbas to dan kana da shehin ka ba za ka je ba wani suka ce ai shehu tijani ya hana su ziyara kaza ka sai ce kun ga bari ga muku abin da hankalinku zai iya fahimta ni a matsayina ba zan je gaban sai da abdul qadir jilani in ce masa na zo wajenka amma ba na neman komai a wajenka ina ganin rashin kunya duk ta kare anan tun da dai ba na ne to na girma shi ba sai na je ba amma ba a zarcin fiye da tafi in zo in tsaya mara a ka kuma in ce fa ni ba ba na neman komai a wajen to me ya jawo haka to ka in je mana daga shi ke nan ma ko an ce ka zago ka ku rika wannan da ya isan muku agogo to wannan shine babban magana duk gaba kiya to dan haka shau ya hana mu ziyarar wanda ya daga saboda ba mu da madadi a wajen su duk gaba kiya to to la yadruku ba wanda zai riski wannan irin illa ulul albab jibi irin wannan karatu na hali to nan magana ce mai zubi daga baki da qala sayyid al-arabi ibn al-arabi arabi sa'ihi arabi sa'ihi ya faɗa inda zikir manaqib sayyidi ali al-harazi da ya faɗi darajojin sayyidi ali al-harazi ma'ana su ga abinda arabi sa'ihi yake cewa wara aitu ba'ada ahalil basa'ili na ga wa'yansu masu basira bal kafata ashabil kai bari ma dukkan sahabban shehu almu'tabirina wanda aka kula da su fi azwaqi asrat wanda suka san sirrin dariqa ya ataqiduna sun kudurce anna zalika wannan mukamin na sayyidi ali al-harazimi fi hayatihi wa ba'da mautihi nasa ne a rayuwarsa nasa ne kuma bayan mutuwarsa nasa ne yanzu ibn arabi sa'ihi yanzu ya ce ya ga wa'yansu yana musamman duk gaba ɗayansu sun kusurce wannan mukami na sayyidi ali al-harazimi nasa ne a rayuwarsa da bayan mutuwarsa kowa ya kudurce haka kowa ya kudurce haka amma wata fahimta kuma aka yi ishara ce da suka ce sun kudurce ba shehu tijani ne ya gaya musu ba su kuma iya nasu fahimta kenan mu ma muna kan wannan fahimta to muna kan muna kan wannan fahimta rayuwarsa da mutuwarsa wa kana ba'du ahlil fati amma wa'ansu masu fatahi kuma sun kasance min ashabi sheki daga sahabban shehu tijani rubbama ashara ila nafsi da yawa ma ya nuna wa kansa bi hazil khususiyati yanzu shine muqamu da yawa akwai kuma masu fatahi daga sahabban shehu tijani wanda ya nuna kansa yace yanzu shine akan wannan muqamu na sida alaiha oh ashe wa'ansu sun ce yanzu kuma mun ce sahibul faidati saboda abin da Allah ya nuna wa duniya da kaza shine ashe ba bid'a muka kawo ba wa'ansu daga cikin sahabban shehu janma sun nuna kansu sun ce su ne to kowa fa ya san ko maki ya san abin da Allah ya ba sahibi fatu bai ba su ba bai ba su ba yawwa to magana ta kare rubbama ashara ila nafsi bi hadhihi alkhususiyati wa yazkuru ma yufhamu minhu kuma ya faɗi wata magana da aka fahimta daga wannan magana da ya fahimta annahu uqima maqama sayyidi ali al-haraz an zaunar da shi matsayin sayyidi ali al-haraz yanzu shine kofa shehu janin ba an biyo to yasa ba za a sha ba duka baki da ba adama matihi bayan rasuwa sayyidi ali al-haraz wa yumkin at-tawfiq za mu iya hadawa bi anna al-madad al-jari mu ce madadin da yake kwaranyowa min hazarati shehu daga hazarar shehu janin radiyallahu anhu a gaba daya la yi talaka ba a karbansa illa bi wasu sai dai alil harabi sai ta hanyar alil harabi mai gaiban a ɓoye wa annan sayyidal mazkuru shi kuma wannan shugaba din nan da ya ce yanzu yana kan kujerar na ba manamahu yanzu yana ibanci sai dai alil harabi fi alamu shahadati a sarari kuma wal hissa a sarari a yanzu kuma ba da wafati bayan rasu alil harazimi ya rasu wa alaihi to in aka ce haka ne fala mani'a to ba mu hana ba wani ya ce dai har sarari da ɓoya ya kalifance shi ne ba za mu yarda ba kamar ya faɗa haka ne to wannan na Allah ne tun da yadda akwai na sararin da har yau dai ba mu faɗa abin da wani bai faɗa ba fala fala mani ba abin da ya hana min an ya kalufa haza sayyida a ce ya halifanci wannan shugaba a ce wani ya halifanci sai di alayhi harazu bi wannan sa aidan fa faham ka fahimci wannan fahimta wallahu a'lamu Allah shine masani wabi haza to da wannan ne ya hasul al-i'tiqad muka kudurce al-kamil cikakke fihi ma cikin sai bi al-hazmin da nabiyun cewa dukkan su sun kalifanci shehu tijani kaza kaza to yayi duk gaba ki daya amma dai masu haske kamar yadda Haji Mushirin nan ya faɗa da masu hankali sun kula wannan harazimiya da wannan abu da shehu ya mata ramzi da harazimiya lallai dai wannan dai mukamin nan ne da yake ta faɗa ɗin nan na faila muna nan kan wannan magana ta ibn al-arabi sa'ihi sannan kuma muna kan abin da Allah ya buɗa wa Allah mu ma ya buɗa mana duk gaba ki daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi amin amin amin alhamdulillah okay ya okay ya ya ya